fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نكفئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزري لنا بهذا المعذر والكاتب بنظرة كاتب لنا بزفر قل أنبئكم قل يا محمد يا مسو يا أن محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم قل يا محمد لقومك قد يا النبي محمد ga mutananka aw nabi'ukum hal ukhbirukum bana ba ku labari fa bi khairin min zalika da abin da yafi wa'annan al-mazkur abin da aka ambata jiya din nan min shahawati na daga shahohin nan guda bakwai da aka faɗa lillazina taqaw ga wanda suka ji tsoron ashirka tara Allah da wani inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatin za su samu gonaki tajrimin ta ta al-anharu da gorami take gudana ta karkashin ta kadiri da za su dawama muqaddari na ababan kaddarawa al-khulud zama fiya a cikin ta idza ka kalluwa an suka shiga aljannan wa azwajin da matesun su wa azwajin da matesun su mutahharatun barka kanin al-haidi ba sa yin haila tsakanin matan duniya matan duniya suna haila amma matan aljanna kuwa ba sa yin haila wa gairi da wani abu ma da ba haila ba mimma yastaqziru duk abin da ake ganin kazantar sa matan aljanna ba su da wannan tsakanin matan duniya to inda ya suka ji tsoron Allah duk za su samu wannan wa ridwani da yadda min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah idan yaddan Allah kasirun mai yawa wallahu ubangiji basirun alimun masani ne bil ibadi da bayinsa fari jaji zai saka wa kullum duka baki ɗan su minhum da gare su da amalihi kowanne da aikinsa a kabara nan ubangiji ya ba mu labari bima zuyyina lin nasu da abin da ya kawata ga mutane min shahawati duniya daga sha'awoyin duniya wada al-ibada Allah ya kira bayinsa an yargabu yi kwaɗayi fi ma huwa khairun min zalika cikin abin da ya fi wa'annan wato kwaɗayi wa huwa al-amalu shine aiki lil akhirati dal lahira man amila lil akhirati wanda ya aiki dan lahira da kalal jannata zai shiga aljanna wa wajada ma fiha zai samu abin da yake cikin aljanna mimma la ainur ra'at abin da ido ba taba gani ba duk wani abin dadi da ido ya taba gani in ya shiga cikin aljanna kan kauye zai zama ya san bai taba ganin komai ba ma la ainur ra'at abin da ido bai taba gani ba wala uzunul sami'a kuma kunne ma bai taba ji irin sa ba duk wani abin dadi da ake ji a nan duniya da kunne to in aka shiga aka ji abin da yake cikin aljanna za a ji ba a taba jin wannan ba wala uzunul sami'a kunne ma bai taba ji ba dan bashi nan wajen tafiya su ba shi na wajen tafiya ko kuma ya ji wato kun ne ma bai taɓa jin irin wannan ba wala kaɗar alaƙar da basharin ƙasu kuma bai taɓa matsar suwa a bisa zuciyar wato mutum ba duk wani abubuwan daɗi da zuciyanka take saƙawa da wani abubuwan abu da daɗi da zuciyanka take saƙa wato in ka shiga aljanna sai ga abin ya mutu hankali sai ka ga abin ya mutu hankali wani wani mutum yake cewa wai mutum ya biya kudin sama ya je kasar turai ko dan ya gano wani abu sai ya ga wani abun kaman kun aka ce ya kasance kaman ba gina shi aka ba to to wai kuma a zuwa kasar turai duk wannan abin da kuka je wa gani a kasar turai din nan wanda za ka ga wani abu kaman kun wani ya dawo daga sani yana ba da labarin wata gada yake gadar abin mamaki ya ya isa to duk irin wayannan abubuwa da aka gani ran da mutum ya shiga aljanna sai ya zama dan ƙauye sai ga ashe da abin da ake faɗa ma dai hankalin sama wato bai taɓa ma suna to wannan ba wato ma la ainu ra'ad wa la udun wa la kadara ala qalbi basharin qabu wato bai taɓa ma darsuwa wato a zuciyar wani bawa ba wato daddai wa kullu zalika duk wannan akbaru minhu amma duk wannan abin da za a je a tabbata cikin aljanna aljannar fa hawa hawa ce duk da za a ga abin da ba a taba gani ba ba a taba ji ba ba a taba tunani ba amma ridwanu min Allah yaddan Allah akbar ya fa aljanna kuma Allah yake ya yarda da yan aljanna sai su ji ashe aljanna ba za ce ma ashe da cikin wani zafi suke in Allah yake ya yarda al-insanu dan adam idan da kalal jannata idan ya shiga aljanna wara'a ma fiha yaga abin da yake cikin aljanna minan ni'ami na daga ni'imomin aljanna ya kulla tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dama hadisi ya zo idan yan aljanna suka shiga aljanna ake fara dafi ake fara dafi Allah ya bari tukun sai sun fantama sun fantama sun fantama tukun to sai Allah ya kawo musu ziyara yanda ya dace da Allah idan nan sai Allah ya kawo musu ziyara kuma hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya lullube aljanna sai su ga a'a ai hasken ubangiji ma ya fa aljanna ta to kuma ubangiji sai ya magana da suran nan ba wasita ba mala'ika aka aiko ba ko a su da ubangiji yanda ya dace ga Allah tabaraka wa ta'ala ai sai su jima sun mutu dan dadi ashe daɗin magana ubangiji ma ya su magana aljanna sai Allah ya ce musu duk abin da na alkawarta muku a cikin littafi na a bakin annabi na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kowanne ma jama'a kuma a ce a bakin annabi da aka aiko kun ganshi mun gode ubangiji mun gode mun gani mun gani sai Allah ya ce kuna son abin da ya fi wannan haba ubangiji me ya fi wannan kuma yanzu akwai wani Allah ya ce tsare ko akwai to ubangiji kai ka san akwai mu kan mu muna ganin kan ba wani abu to Allah ka ba mu tun da kai ka san akwai sai ce na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba ku dawwama a cikin wannan ni'ima har abada ba ta sai a ji abin ya fi aljanna ta wannan magana da ubangiji ya sai mu ji ta ta fi aljanna ta insha Allah Allah ya sada mu alƙawarin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne nan sai ubangiji ya ce musu wato wato har azidukum kuna so in ƙara muku a bisa wannan ni'ima da kuke ciki ya kuluna sai da biyan aljanna sun ce na an muna so ubangiji amma abin mamaki wa hal ba'da hada min mazid yanzu ubangiji bayan wannan abu da ka ba mu ashe akwai dadi ashe akwai dadi bayan wannan abu da ka ba mu ubangiji sai ubangiji ya gudu ya ce ridwani ya data ujillu zan yankantar da ita alaiku a gare ku zan saukar da yadda ta a gare ku fala askadu alaikum ba zan yi fushi a gare ku ba adabu bayan wannan ba zan yi fushi a gare ku ba fa shi kenan kuma kowa sai ya ji kuma wannan ma ya fi aljanna ta فأهل الجنة كان الجنة كلما وجدوا في الجنة وجد أبن دا سكا سامو أكسين الجنة من النعم ندق نعم ومنا أعظمها أبن دا يكو أن النعم ومن عندهم أوجنسو قولهم كسنشي وتورضوا عن الله sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah ya ba su wai wannan ya fi aljanna ta wa radiyallahu anhu kuma Allah ya yarda ya yarda da su yirji ila rabbika rabbiya kamma rabbiya shine Allah ya ce ki koma zuwa ga ubangijinki wato yardajjiya a bar yadda wajen Allah ya faɗi wannan wannan wa'aza wannan faɗi afdalu min ad-dunya ya fi duniya da duk abin wa ma fiya da duk abin da yake cikin ta ya fi aljanna ya aljanna sai su wannan faɗi ya fi aljanna ashe in muka yi tunani akan wannan sai mu gane wal jannatu aljanna jannata ne aljanna biyu ce jannatun misiyatun akwai aljanna ta gani ta tabawa ta kayan daɗi ta mata ta tabinai kawai Allah ya kama a ciki wajannatun akwai aljanna kuma ma'anawiyatun ita kuma wannan ta ma'ana ce wato ta ma'arifa ce wato fal jannatul ma'anawiyatu aljanna ta ma'ana hiya al ma'rifatu billahi shine sanin Allah Allah da magana sama ta wannan aljanna ta fi ina kuma shi gaba ki daya tabaraka wa ta'ala to wannan aljanna ta sanin Allah tabaraka wa ta'ala ta fi aljanna wannan ta kayan dadi dadi dan mutum ya shiga aljanna ta wannan daɗi ba shi da ma'arifa ta Allah to kuma dai da aika ciye ciye kuma nan ma a ƙara wannan daɗi bai iya ka tunsa kenan wato dan kuma mutum in mutum kuma ya haɗa wannan guda biyu ai shi kenan shi wato daɗi kan ya isa kamar mutumin da a nan duniya misali yana da kuɗi yana da gidansa mai kyau kuma kullum yana tare da shugaban ƙasa ya yi kama wanda yana da kuɗin yana kawai amma bai san harkar siyasa bai san harkar yadda ake damun Nijeriya ba daɗin su zai zama ɗaya kada su zai zama ɗaya malam ta haka wanda gashi yana cikin aljanna ana kuma kuma ana dama da fada kuma daiman yana fadar Allah tabaraka wa ta'ala dama ya ce lokacin da Allah zai kawo 'yan aljannan ziyara ai dama zai taho da wa'yansu mutane yan hadararsa fi maqadi sidiki inda malikin muqtadirin ar-rahmanu yan zaman fadan Allah zai taho da su a zo a ziyara kuma a kuma koma da su wai ka zama kai aka zo aka ziyarta aka tafi aka barka gobe a zo da kai a koma da kai sai kenan to aljannan ma'arifa Allah tabaraka wa ta'ala ومن دخلها وان دي يشيغا wannan aljanna ta ma'rifa la yashtaqu ila aljannati almustaqbalati saboda ba zai yi kwadai ma zuwa wannan aljanna ta wannan kayan dadi ta nan gaba ba annasu mutane minhum sun kasu kashi kashi minhum daga cikin mutane manya amalu akwai wanda yake aiki kawban minan nar dan tsoron wuta wa minhum da a ce an shafe wuta shikenan sai ya shanta ke ba zai yi ba wato wannan tsoron wuta yake yi ya yi kyau shi ma dai iya matsayinsa wajinu akwai masu yin aiki manya amalu wanda yake aiki daga watan fildan na dan kuɗayin aljanna da a ce an kashe wannan matan da wannan kabilan da shi ke na ba zai ƙara kota a Allah ba wajinu akwai yan babu ta gani kuma manya amalu wanda yake yin aiki da wajihin Allah tabaraka dan zatin Allah tabaraka wa ta'ala listihiqaqihil ubudiyyata dan Allah ya cancanci a bauta masa min al-azrabawa wa ulaika masu yin wannan humul araru su ne ya'ya Allah ya samu a cikin su الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين وإنني suka zafi abin da yake wajen Allah suka ba wato abubuwan nan da yake cikin duniya na sha'awar din nan allazina su da wannan da yaquluna suke cewa rabbana ya ubangijinmu inna na mu dinna amanna fatakana mun gaskata bika da kai wajen rasulika da ma'aikinka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama fatakir lana allah ka gafarta mana zunubana zunubinmu wakina allah ka tsare mu azaban nar azaban wuta haula'i ibadu wa'annan bayan allah dinnan yunaduna rabbahum suna gana da ubangijinsu da wannan faɗi rabbana inna na amanna suka ce ubangiji mun yi imani hasana min nan imani imani ya faru gare mu faga dillana Allah gafarta mana zunubana zunubanmu haza wannan faɗi dalilun dalili ne annaman amana duk wanda ya imani billahi da Allah faga dinsa haqqal magfirata ya cancanci gafara ubangiji الصادقين والصادقين والآنفين والمنفقين والمستغفرين ila sir suwaye wa'annan da duk barka da sufofinsu su ne asabirina masu hakuri amsa asabirina Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu hakuri to asabaru hakuri ala falafati mara ala falafati maratiba hakuri ya kasu kaso uku sabarun akwai hakuri alal bala'i duk mai hakuri in bala'i ya same shi ma hakuri ne duk mai yin hakuri in masifa ta same shi to shi ma ne hakuri ne to wannan kashi na farko kenan kuma shi ne karamin man sabara alal bala'i wanda ya yi hakuri a bisa bala'i rufi allahu salatu mi ati darajatin Allah zai ɗaukaka masa daraja ɗari uku ma baina daraja ta yi tsakanin wannan daraja zuwa watan daraja kama baina sama'i wal ardi kama abin da yake tsakanin sama da kasa wa sabarun akai hakuri kuma ala ta'ati abu sabun Allah bin Allah ba sai an yi hakuri shi ma wato abu abu ne mai daɗi ba mutum sakatare ta ci sallah kuma nan da nan ya alwala kuma ya sallah nan da nan kuma ya zai ta sunfiye sunfiye to bin Allah ma kuma ya bar haram duk da daɗin nan nasa kuma ya kama halatta wannan ma ba sai an yi hakuri in ba ya hakuri fa ba iya za a yi ba wannan hakurin kuma ya fi hakurin masifa to shi kuma wa sabarin Allah ta'ati hakuri abu sabon Allah mutum ya yi hakuri abu sabon Allah faman sabara duk wanda ya haƙuri abu sabon Allah Allah ta ta abu sabon Allah rufe Allahu sittu mi at darajatu to shi kuma za a bashi daraja 600 kaga yanzu ya ku wanda ya haƙuri akan bala'i haƙuri akan bala'i shine na farko sannan haƙuri abu sabon Allah shi kuma wanda ya haƙuri abu sabon Allah za a bashi lada 600 darajatin daraja ma baina darajatai tsakanin darajojin nan guda biyu kama baina sama'i wal ardi kamar abin da yake wato nisan tsakanin sama da ƙasa to sai hakuri na uku wanda shi ne babba gaba ɗaya shi ne sabarun hakuri alal ma'asiyati abu sasa'o hakuri abu sasa'on Allah wannan jiya ko in can ma girma kuma ya fi daraja man sabara duk wanda ya hakuri alal ma'asiyati yake aikata sabon Allah rubi Allahu tisku mi addaraja shi ko daraja 900 za a bashi dan sako dati ne da shi to duk da datin nan nasa kai hakuri ka bashi to yi kenan ka samu daraja 900 a wajen Allah ma baina darajataini tsakanin darajojin nan guda biyu kama baina sama'i wal ardi nisan su kaman abin da yake tsakanin sama da ƙasa so yanzu a wannan karatu mun ji karamin hakuri a sabaru sagiyu karamin hakuri huwa sabaru alal bala'i shine hakurin bala'i ya same ka to wannan ma hakuri ne to ko ba kai hakuri ba sai ka zai ai dole ne kuma tsaya hakuri ko to amma in ba shi ba ta samu ne sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakuri to shi ma Allah zai ba shi lada. Allah zai ba shi lada wato daraja ɗari uku, kowace daraja wato nisanta tsakanin sama da ƙasa. Wannan shi ne hakuri na farko. sai hakuri na biyu wato shine hakuri abu sabon Allah to wannan in ka san mala kowa ba wuce tana jiran ka ba to amma dai ai kuma sai kai hakuri ka bi to ya Allah zai saka cikin masu hakuri Allah zai baka daraja 600 to babban hakuri sai hakuri abu sabon Allah sabon Allah dadi ne da shi to mutum ya yi hakuri ya san wannan dadin ya zai dawo masa ya hakuri ya bari ai haka dai ko dan tsoron lahira sa ai ya bari ko amma Allah ya karba yanzu Allah zai ba shi daraja ɗari tara to dan me hakuri abu sabon Allah ya bi asabaru ala ta'ati hakuri abu sabon Allah kasirun minal muslimin za a ga musulmi da yawa sun yi wannan hakuri kowa yana bin Allah musulmi da yawa suna bin Allah ko dan ka samu girma wajen Allah ko dan ka samu aljanna wajen Allah yamtasuduna al-awamira za a ga musulmi da yawa suna bin horon Allah wala yakunu hadha illa bisabari da hakuri suka samu wannan Allah ya samu a ciki amma wa sabaru an ma'atiyati amma hakuri abu sasaban Allah za a ga musulmi kadan suka iya wannan za a ga mutum ya san dai shi musulmi ne ya san da Allah din ya san da azaba Allah amma dai ya hakuri din nan ya bar saban Allah abin yayi mawuya to za ka duk wanda ya hakuri ya bar saban Allah ita ce daraja babba kuma shine babba wajen Allah wato hakuri abu saban Allah huwa darajatul kuswa ita ce ƙololuwan daraja la yanalu ha ba mai samun ta illa al'abraru sai masu gaskiya cikin bin Allah sai masu kasanta min ibadillah tabaraka wa ta'ala daga bayan Allah kathirun minal muslimina da yawa za a ga daga musulmiyan tasiluna al'awamira suna bin horon Allah amma tinabun nawahi amma su bar hana ne fa ma wajadu illa al'abrar ba wanda ya samu wannan sai wato masu gaskiya cikin bin Allah wato sai musulmi na kwarai sune kuma to wa huwa darajatul ulya kabar kafin Allah ku shine daraja babban min sabar na daga hakuri dan in masiwa ta same ka kai hakuri amma baka bar kafin Allah ba to wancan ma dai kana da lada amma dai ga babban nan shine hakuri ga barin safan Allah wa sabaru shi ku ka san hakuri nisful imani shine rabin imani wa sadiqina bayan masu hakuri Allah ya faɗi masu gaskiya kuma masu gaskiya fil imani a cikin imaninsu da Allah allazina sadaku wanda suka gazgata shi kaulihin cikin faɗin su la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan sun ce la ilaha illallah ka san la ilaha illallah ko musulunci a faɗa kawai da mutum ya faɗa yawan musulmi ba za mu yi binciken imanin kawai za a yi binciken zuciya da wa'a da ya faɗa a taya kudu har su ce to yanzu faɗa kawai suka yi to musulmi ya ta ƙoƙari ya ta ƙoƙari abin da yake a baki ya je zuciya abin da yake a baki ya je zuciya har ya zama mumini kuma to wannan ya zama mai gaskiya kenan yanzu musulmi ne mai gaskiya to wa kada quti amalihim kuma suka yi gaskiya cikin aikin su asidku gaskiya fil qawli a cikin magana hanya kuna amaluka me ma'ana gaskiya cikin magana aikin ka ya zama muwafiqan li qawlika ya dace da maganarka yanda kake faɗan abu a haka ake kake aikata to kai kana da gaskiya a cikin maganarka amma kai ta wa'azi kai ta wa'azi in kana faɗan lahira kamar ga ka amma kuma da an zo an ga aikin ka a ga ya saba ba ka da gaskiya ba ka da gaskiya a ciki an ga tasirin makaryaci wato wanda yake faɗan abu amma kuma aikinsa ya saba wannan abu ba ka da gaskiya wannan amma an ga aikinka ya yi kama da abin da kake faɗa to wannan yana da gaskiya ka samu gaskiya wajen Allah amma duka aikin ka zama muwafiqan me dacewa ne duka duka ga fadin ka wasidqu gaskiya kuma fil amali a cikin aiki an yakuna al mar'u mutum ya zama to sabitan matabbaci ne ala fi'il alkhairi habta aikin alkhairi muwaziban mai dawwama ne alaihi akan aikin alkhairi haziman mai kudiri ne mai nizi ne alaihi akan aikin alkhairi da'iman kowane lokaci la ya raddu wa anhu shay'un ba wani abu da zai iya dawo da shi abu ta aikin alkhairi din nan to wannan ya zama mai gaskiya to su ma masu gaskiya Allah ya yabe su wal qanitina al mu'minina lillahi sai masu bin Allah kuma Allah ya yabe su tabaraka wa ta'ala wal mumtikina sai masu ciyarwa al mutasaddiqina masu yin sadaka wal mustaghfirina sai masu neman gafara Allah bi an yaqulu sai Allahumma ghfir lana Allah gafarta mana to kuma Allah ya ne ya yabi masu neman gafara Allah da wace suke yin gafaran nan bil asahari lokacin sahur wato tsakar dare suke sai su dinga Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana to Allah ya yabi masu wannan dinnan masu tashi tsakar dare lokacin sahur su dinga Allah ka gafarta mana a wakiran laidi karshen dare usat an keɓanci karshen dare zikiri da ambato li'annaha domin karshen dare waqatal gafalati lokacin rafkana ne wannan zatin naumi lokacin jin dadin bacci ne da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wannan lokaci lokacin nan na ƙarshen dare kamar lokacin da muke yin sahur din nan tun daga karfe uku zuwa karfe biyar lokaci ne na rafkana lokaci ne na gaɗin bacci kuma to Allah ya ambaci masu tashi a wannan lokacin su dinga yin istighfari zikiral awsafu Allah ya ambaci wannan sifofi Allah ya ce asabirina masu hakuri wasadiqina da masu gaskiya wal qanitina da masu bin Allah wal munfiqina da masu sadaka masu ciyar da abin su dan Allah wal mustaghfirina da masu neman gafara Allah bil ashari a cikin wato takaddare lokacin tsawo sai Allah ya faɗa bil wawi الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأخير من قول الله في الله يفعيت واو واو واو فدل هذا فقنن تاتك الله يدواو ya shirya anna haza wannan maganganu manita kuma fi sifatin duk wanda ya sifanci da sufa a kas a ciki wa idatin a cikin wayannan sifofi min hazi yi sifatu daga wayannan sifofi fa huwa min as-salihin to yana daga cikin bayin Allah ba sai ya haɗa duka ba haɗawa tana da wuya mun gode wa Allah da ya faɗa da wawwaye kowanne ɗaya matsayin kansa yake ciki sai da Allah ya faɗe shi da wawu fa huwa min as-salihin wai duk wanda ya ɗaya daga cikin wayannan to yana daga cikin bayin Allah asabirina masu haƙuri idan mutum wato yana cikin masu haƙuri to shi kenan yana cikin bayan Allah shi ma wannan abu da aka faɗa ya same shi domin haƙuri makamu shi ma wani makami ne asabari haƙuri wato marar zakahu wanda Allah ya abuta da shi fa huwa min salihin daga cikin bayan Allah sannan wasiduku gaskiya ma makamu shi ma makami ne mai zaman kansa sannan walqanitina masu bin Allah shi ma makami ne mai zaman kansa sannan wal munfiqina masu ciyarwa shi ma mukami ne mai zaman kansa law qala da Allah ya ce as-sabirina as-sadiqina al-qanitina al-munfiqina al-mustaqimin da sai an fada gaba ɗaya kenan ba zai iya warware ba za iya warware ba amma tabaraka wa ta'ala mun gode wa Allah sai ce as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaqimin bil khair Allah ya dinga kawo da waw waw waw waw al-mustaqimin da Allah ya faɗi haka ya tsarge wawdin nan ya ce sabirina sabiqina alqanitina almunfiqina almustaqbilina la hatajna da mun buƙaci ilal jam'i zuwa sai an hada wa'annan sifofi baina sifati tsakanin wa'annan sifofi qabla an nakuna min as-salihin kafin mu zaman to muna daga cikin bayin Allah walakin sai dai lamma a dafa yayin da Allah ya adafi bil wawi da waw ya hada da waw ikita ba sai ya hukunta haza wannan anna kullu sifatin kowace sifa min hadhihi sifat daga wannan sifofi tujibu ta wajabta an ya kuna al'abdu bawa ya zama to mina salihina daga salihai amma Allah ya samu haɗa kuma ga baki ɗaya. Auliya u shari'ati wanda ya ɗau ɗaya daga ciki ya zama yana daga cikin salihai ma'ana waliyai na shari'a ma'ana walitta ƙarama dama walitta wa kullum man ittafaqa duk wanda ya tsanci bi sifatin daga sifa mina sifati daga wannan sifofi allati madaha al-Qur'an duk ɗabi'u masu kyau da Qur'ani ya yaba to duk wanda ya ɗau wata ɗaya a ciki ya yi aiki da shi ta zama tasa to shi kenan ya zama waliyin Allah shi kenan an karɓe shi ya zama waliyin Allah ko min al awliya ya daga cikin waliyan Allah hadhihi al wilayatu kubra amma wannan ita ake cewa walita karama walita ta ka suka so biyu akwai babba akwai karama duk wanda ya ɗau wani abu da Qur'ani ya rayu aiki da shi ya zama daga cikin waliyan Allah amma wannan walita karama kenan to wal kubra wal lisaba taqwa sune al arifuna masana Allah idan wal lisaba ba dole sai ka zo ka bi man man anaba idayya wanda ya dawo jina inji Allah wata battal sai ka karkade komai ba aikin ma ba kai ne aikin ma sai Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kuma sai ka iso ta kuma to sannan wato zaka zama to kana daga cikin wilaya kubra din kuma wal lisaba ba kan masani ga Allah man arafa Allah wanda ya san Allah ya zama arifi al-ma'rifata al-iyaniyati ma'rifa ta qulubu wannan shine kuma wali babba wanda in wancan ma ya ganke ya dinga girmama shi Allah ya ce al-mustaqbirin bil asiri Allah ya yabi masu istighfari lokacin asuba wato tsakar dare tun daga karfe uku har zuwa karfe biyar din nan awakiran laili shine karshen dare li hadisin nuzuli saboda hadisin nan na saukar Allah tabaraka wa ta'ala ya kullu rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah ubangiji yurhilu yana dakatawa in dare ubangiji yana dakatawa hatta yanzu shakaran laida har sai rabin dare ya tafi wa fi riwayat wannan riwaya hadisi ce wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma hatta yabqa sulusul laili har sai in ka raba dare gida uku rabi kashi biyu ya shige saura kashi daya wato karfe uku ta yi kenan da karfe uku zuwa karfe biyar to ya Allah zai dakata in dare yayi sai karfe uku ta yi zuwa karfe biyar din nan wato wato sulusi na karshe din nan ya rasu ruwaya ta ami ruwayu guda biyu ne kuma dukkan su ingantattu fa yanzulu sai Allah ya sauka ila sama'i dunya zuwa saman duniya kamar yadda ya dace da Allah wa yaqulu sai Allah ya ce hal min da'in akwai mai addu'a fa astajiba lahum an sa masa addu'ansa hal min sa'ilin akwai mai roƙo fa utiyahu in bashi hal min mustagfirin akwai mai neman gafara fa agfira lahu in gafarta masa wannan shine hadisin sauka na ubangiji hada hadisin nuzuli wannan shine hadisin sauka wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji ne girma da daukaka laysa lahu jihatun Allah ba shi da wani bangare da za a ce Allah yana bangare kaza yanzu zai zo wani bangare kaza ba yana bangaren san wani yanzu zai zo mana bangaren kasa ba karatun mu na shekaran jiya a yi kungiyar da muka gwangwaje ko to Allah ba shi da wani bangare balle a ce wani bangare ya zo wala makanin Allah ba shi da wani digire wani wajen zama balle a ce ya tashi daga nan ya tafi wala zamanin Allah ba shi da wani lokaci Allah alis da'imu ne yanzu nan ne da daddare ka ce yanzu nan da rana ka ce yanzu nan da safe ka ce yanzu nan jiya ka ce yanzu nan gobe ka ce yanzu nan jibi ka ce yanzu nan alis da'imu kenan Allah awa kaza yanzu a dare muke yanzu a rana muke wannan matsalar mu ce mu bayin sa tabaraka wa ta'ala ah ba yanzu akwai ma inda zaka shige wannan sararin saman nan namu ba ka shiga kuma wannan fili na sama na can waje ai ka shige da rana ma a wannan lokaci ka shige kuma yanzu karfe kaza karfe kaza duk an shige wannan wajen bare Allah tabaraka wa ta'ala to amma haka hadisi ya zo sai imani amma ba kuma yanda haukan mu ya gaya mana ba ba kuma yanda haukan mu ya gaya mana ba to Allah ba shi da zamani hazan nuzulu wannan sauka da ake cewa Allah zai dinna ibaratun fassarata an ikbalu wai Allah zai fuskance mu Allah zai karbe mu ne karbuwa Allah ikbalur rabbi fuskantar ubangiji da rahmati da rahamarsa ila ibadihi da zuwa bayinsa nuzulullahi saukar Allah tabaraka wa ta'ala haitu zikira duk inda kuka ji an faɗe ta ko a hadisi ko a qur'ani ko a ce Allah ya zo ja a rabbuka wal malaku safan safa to ko a ce ya zo fil hadisi ko a hadisi ma'ana ma'anar sa ikbaluhu Allah ya fuskance mu da rahamarsa a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya fuskance mu idza qabala alayka idan Allah ya fuskance ka fa kan nazala ilayka ya sauka zuwa gare ka wannan fa shine fassara wannan hadisai amma mutanen da sun littafi suke a kasuwa ba malami da so yace wai ai sakowa tattako sama ya dinga yi tattako sama ya dinga yi kamar mai tattako kafar bene ya zo. Wannan hauka ne, mu ma a hauka muna da wannan maganganu. Dama Ƙur'ani maganar Allah ce amma zuwa ga bayin Allah mu. To yanda muka saba magana haka Allah zai mana magana. Amma shi yanda ta haka take a ta madaranta waye sani, wane mutum, waye ke ji, waye ke gane. Amma yanda mu ‘yan adam muka saba tamu magana to haka Allah zai mana. ba Allah an ce zai sauka ba ai ma adam mun saba irin wannan magana yanzu yan adam idan mutum yayi wato idan mutum yana cin abinci ko sai a ce wato yan adam idan abinci aka dafa abinci da zafi idan aka bar abinci ya sanyi ya suna wannan abincin ya huce ko sai a ce abincin nan ya huce ko in aka ce abinci ya huce dan ba huce me zai bi wai abinci ya yi sanyi ko wai abin ta yi tsawon ta yi ko to idan mutum ya fushi idan aka ce yanzu ke ka wajen babanka ya huce yanzu ke ka wajen babanka ya huce haka ji tsoro babanka ya yi sanyi kalau kenan ma'ana ya yi menene ya zo ka daga fushi wai da babanka ya yi fushi amma yanzu babanka ya huce ko ku yanzu da hucewa abinci din nan da hucewa ubanka din nan duk iri ɗaya ce iri ɗaya ce to ɗan ba hauce ma kaga yanzu aka ce abinci ya huce ma'ana abinci mai zafi da yanzu ya huce amma aka ce je ka wajen baba kai a suna tsoro ba a kai baba ya huce da Allah dukkan yana nan ma yana ta dariyar sa yana ta komai kaji baba ya huce amma ba baba ya yi sanyi ba ma'ana baba ya sauka daga fushin nan wato da yake ciki baba ya sauka ya huce daga daga fushin nan da yake ciki kaga yanzu da babanka da abinci ma kaji ko kuwa yanzu idan wanda bai san hausa zai cewa banka sanyi kalau ya ka zafi yayi ko kai aka soma to sannan kuma wanda ya kiyarda da abu wanda ya kiyarda aka ce za a baka yasta yace ba zan bayar ba zan ba ta ba kana ta jin ciwo baban yarinya ka ya hana ka yarinya to shi ke nan nan kuma sai ya ce to yanzu dai na yarda ya zo a ɗaura aure sai ka je- ya ya za ka je ka ba mutane ya sako yanzu ba ka za ka je ka ba mutane ba ya sako yanzu ko zai ba ka yarda daga kan mene ya sako ko daga wani wasu ya sako Ina ai babanta ya sako yanzu zai ba ni ita wai da ya ki baka yanzu kuma ya sako zai baka ba wani waje ya tattara ko ya sako ba ma'ana wai yanzu ya yarda in ka gaya wa ɗan bahaushe cewa uban yarinyar nan da ya hana ni yar sada ai yanzu ya sako kuma yanzu zai bani da ɗan bahaushe ya san wai yanzu ya yarda kenan amma wanda bai san hausa ba sai ya dinga daga ina ya sako kuma da ya hana ka wani da ta hausa ba sai ya dinga neman wato daga ina ya sako ko kuma idan mutane suka samu sallar juma'a kai baka samu zuwa sallar juma'a ba kana so kai sallar la'asar sai ka leko ga dan bahaushe sai ka ce masa kai an sako idan an sako me zai ce ma i an sako in ba a sako ne zai ce ma ba a sako ba a san wani yin juma'a ko akan mene ake juma'a ko kuwa hawan wani waje ake amma ka ji mu ma hausawa wai sunan sako wai sunan gama sallar juma'a an sako kuma ba mu taɓa zaton waye da liman ɗin da wanda suka je sallar juma'a kan da ne suka hau suka yi juma'a ba ko balle a ce sai sun sako ko to yanzu masu juma'a ma sun sako dan Allah an ce ya sako kake jira wai ta tako mu ta takala ya hau wani irin mabaran banza ne wannan eh ka ga hausa ba kenan ma'ana ba ka san hausa ba kai ko baka ba balare ne bane ka bar qur'ani ka bar qur'ani idan an ce Allah ya sako ka ce ai tattakowa yana sama kenan tattakowa ya sako a'a yanda aka ce masu sallar juma'an can sun sako ba hawa wani waje suka yi ba yadda aka ce uban yarinyan can ya sako yanzu ya ba ka yadda ba wai hawa wani waje ba hasara ta kenan irin wannan yare Allah ya mana tabaraka wa ta'ala ka kada ka kada sai dai kuma wuta kake so ka shiga to faɗi yadda kaga dama kuma shi kenan jiya shekaran jiya ne ko duk mun karanta yadda Allah ya faɗi fitinannu ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma su bin irin wannan manzo Allah yake fitinannu ne ko to kaji mu a Hausa ba kaji yadda ake yi idan an zako daga sallar Juma'a ko kuwa mai fushi wanda ya hana abu ya sako sai a ce ya sako to to haka idan faraki ya sako da ana sai da man fetur lita naira kaza kaza ko lita naira ɗari ɗari yanzu ta da naira sittin sai a ce ne sai dai ta sako ko sakowa ta takowa sai daga wani waje ya idan kuma ta zaune a sai a ce ya hau kaga ɗan bahaushe sai ya ce mai yayi tsada kenan in an ce fetur ya hau ma'ana fetur yayi ne kenan yayi tsada in an ce fetur ya sako ma'ana fetur yayi ne kenan yayi arha babare ko sai ya ce wani waje ya hau wani waje ya hau ya injijin kuma ya zauna sai ku yanzu ta kakowa yake yana fasowa subhanallah fetur ma an ce ya sako ba wai kafafuwa ya sa ya tattako ya sako balle Allah dan dai ba ma ganin girman Allah wa ma qadarullah haqqa qadri dan dai rashin girman Allah tabaraka wa ta'ala ku kara fetur ma sai a ce ya hau ko duk kuma farashi ma sai a ce ya hau kuma a ce farashi ya sako to wannan kenan kaga mu Hausawa muna faɗan wannan kuma yanzu idan ka kaje wajen wani aka kaɗan kauce aka ce ai ka kauce sai ka ce ai gani na ya ci magani wani yanzu ya ci magani ma'ana ya ci magani ne kenan in hausa ne mu ɗaya ya yi fushi a ce ka ga wani ya ci magani ko ma'ana ya yi fushi ya aure ma magani yake tauna a bakinsa ko ko wani ya ka ga wani daga gani na ya sha mur ko eh wani daga gani na ya sha mur murɗin yake sha wai ya murɗe ma ne ya yi fushi ko to so ka ce wane ya ci magani to ma'ana wanan nan ya turbule maka sai a ce to wane ya ci magani to amma mara lafiya in ya ci magani fa in aka ce daga fushi wane ya ci magani mara lafiya kuma ya ci magani ya gaske yanzu duk iri ɗaya ne wayannan guda biyu to in ka ce da ya fushi ya ci magani wani ya ce ma ai ba a taɓa cewa mutum ya ci magani sai wanda ya ci magani ya bai san yare ba bai san hausa ba ko to wannan a cikin hausa ma kenan ko ku a ce wani kwai ɗacin rai wani ka ɗacin rai ya ce nan ransa aka ɗanɗana aka ji ɗaci mana yana da fushi ko wani kwai ɗacin rai wani yana da ɗacin rai ransa aka ɗanɗana ma'ana yana da fushi ko to wane kai ɗacin rai to maɗaci ba shi ko yana da ɗaci ko ciwon nan yanzu ɗacin ran wani sun nan ɗacin maɗaci iri biyu ne iri ɗaya ne kaga ba iri ɗaya ba ne wancan su shi kenan sai aka sa wa ɗacin rai wannan kwa ɗacin maɗaci wannan kenan to kuma idan mutum ya gaji wato kana so ka yi ma addu'a sai ka ce yaya wani aka ce aiwa ne ya gaji jini ya sai to Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta ko Allah sa ya huta ma'ana ya huce daga wannan gajiya ko to wanda ya mutu kuma kace Allah ya sa ya huta fa ya huta daga gajiya aiki da yayi yayi ne ya zama aljanna to kai an ba haushe duk ka iya wannan sai da aka zo wajen fitina sannan duk za ka manta da wannan ga ga karatu ya nuna ma ba haka yake nufi ba ka ta karkare ka ce wai duk wanda bai ga Allah kare kare yake zaune ka a ce wai ba a yi imani bane ko ba ba ta tako sama yake bane wai kafiri ne ba kai ba ka da hankali kai ba ba haushe bane ba ka iya hausa ba kai ma a hausa ka in an in ka faɗa aka ce ma za ka ce ba haka bane kuma yanzu idan hawa al'arsu Allah daidai ka yi su kamar yanzu ka ce wani mu duk ya zo yanzu ma'aikatan nan duk ya danne mu ba wani mai motsi a ma'aikatan nan wai ya hau kan ku da tsuwa hutu ya dandanne ku ka ce wani daga zuwan sa ma'aikatan nan duk ya danne mu ba wani mai motsi ka ji wani hawa ba a motsi wani daga zuwan sa ma'aikatan nan duk ya zo ya danne mu yanzu ba wani mai motsi yanzu ɗan bahaushe ya gane cewa duwawun da ya sa ya hau ya danne ku ba ku iya dozu. Saboda kai ma da ka iya wannan. Sai karatu ne za ka sa fitina. Don Allah don annabi mu gyara karatu. Don Allah don annabi. Kitabu wa sunna Qur'ani ya ce duk wanda ya bar wannan fassara da aka sani irin wannan ya kauta fitina to wannan fitinan ne fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'ul fitnati wasu ga tawuri to manzala hadisin bukhari ko mun karanta ita duk wanda ga suna maka irin wannan gudu ku ba su waje dan ku za su kai to wannan kuma duk ba mai yana rikici ba kaga dai to idan kuma wai hawa sama ko aka sako idan aka ce ma alhaji yana sama ina sallama da alhaji aka ce ma alhaji yana sama ma'ana alhaji yana sama bakwai yana kan bene ko to in ana zaɓe aka ce ma PDP ita ce a sama yanzu ta tana kan bene kenan wai ne kenan aka ce ma idan yin mato yanzu ke da ka iya bambance irin wayannan abubuwa sai Allah ne za ka mai da shi wajen wasa da aka ce yanzu ana zaɓe ai PDP ita ce a sama baka ce masa oh ba sama irin ta alhaji yana kan bene ba wai ta ce a kan gaba wajen da ake zaɓe sai Allah ne za ka yi wannan ba ta zaraka wata ala تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدر ni hattara irin waɗannan karatuttuka dama fitina ne haka Allah yake wanda ya fi fitinar wuta za su jefa shi dama abin da ya ja wannan sura ma gaba ɗaya kiristoci ne suka suke rigima da manzon Allah nasaran najirana suka ce annabi isa Allah ne manzon Allah yake ba Allah bane sai suka manzon Allah ya bubbuge bakin su sai suka ce to Muhammadu shikenan mun ji annabi isa wa Allah to kai annabi isa wa ya a wajenka sai manzo Allah ya ce rai ne na Allah rai ne suka ce ai ka hutar da mu ai ka hutar da mu Muhammad sai ma ai nan ka ce rai ne na Allah kuma ga ai tuna ta faru anan ko manzo Allah ya ce a a ko a ce mahaukata ne ba ku san idan aka ce karka je wajen alhaji wani tambaya je ka wajen wani ai wani din nan shine alhaji wani ma'ana sai abin da ya faɗa alhaji wani ke ko in ka ce wani fin nan shine alaji wani ba ya ba wani alaji wani sai wani kenan mun Allah yake kuma kusa da wannan karatu ba sai Allah ba ya sauka da gaza kamar Allah Allah yake yi haka ne har ni duk littafin da nake saukarwa magana ji ce akwai magana mai sauki wanda ake kafa hukunci akwai magana da ba kowa ne ya san ta ba sai ni to irin wannan in ce isa raina ne wannan sai malamai na kwarai masu hankali wanda suke karatu wajen malamai su suka sani amma ka kafin sa akan hanya an yi translation an fasar auka ya kai wauta sai ma yadda ce isa ɗan Allah ne tunda an ce ma ran Allah ne ran mutum ba shi ba ne to ai haka ba haka ake nufi ba to shi ya jawo wannan rigima to wannan duk sauka ɗin da ake faɗa mu gyara karatu mu je mu karɓi karatu do Allah wajen inda karatu yake wallahi al'azim fitina ce wallahi fitina ce wallahi fitina ce Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu amma mu imani yanda Allah ya faɗa din nan يقول كل آمنا به suna cewa mun yi imani ba mu gane fassararsa ba yo komai na Allah ne muka iya ganewa ko abokin gaba ka iya gane komai na bare Allah tabaraka wa ta'ala komai na Allah ne muka iya ganewa tabaraka wa ta'ala to wannan wato sauka din nan nuzulillahi tabaraka wa ta'ala saukan Allah tabaraka wa ta'ala ismu zikira duk inda aka bata sauka Allah fil hadisi ma'anahu ma'anarsa fuskanta Allah tabaraka wa ta'ala ne ga bawansa idan aka bada alaika Allah ya kusance ka fa kanna zan ilaika ya sauka igare ka wato kamar yadda kace ai yanzu ya sauka ya ce zai bani dan nan tasa fa fi hadisi arafat irin wannan ma ya zo a hadisin arfa inna Allah yanzulu bi arafat Allah zai sauka a arfa wa yaqulu Allah ya ce yukatibul hujjaj yana hira da alhazai ji'itum ku alhazai kun zo mun shukusan masu birkita gashi guburan masu kura-kura a fizu yanzu ku koma ku sauka daga arfa magaburan lakum na gafarta muku yanzu akwai alhajin da ya taɓa zuwa yakin ya har da shi ya gaya ba haka ya ce ku ne sauka wa alhajai duka ya gaya musu haka kuma tumin dai Allah ya ba aliya ba Allah kuma ya gaiku bi gaba ki amma dai gaba da gaba ba mu ga wannan ba kuma mun yi imani an yi amma mu gani ba kuma amma mun yi imani ba yanda kwakwalwarmu ta gaya mana ba ba yanda kwakwalwarmu ta gaya mana ba lalle Allah zai sauke ya ce mana kun zo min da kura kun zo min da gashin ku burkitacce to ku tafi na gafarta muku dukkan mu yi imani duk alhazin da ya ya gama Allah bai gafarta masa ba to kuma san yayi rida alhaji ya je maka ya dinga ganin wani Allah bai gafarta masa san yayi rida bai daga wannan ba kenan amma do Allah mun gan shi ya sako wajen alhaji yana faɗa wannan na ku mun yi imani an ko ba yanda abin kwakwalwar mu ake faɗa irin wayannan karatu ka bai yanzu azizu ku sauka magafuran lakum na gafarta muku ajiltu minkum alhasanati na karbi kyawawan ku wa ajiltu almuhsinina minkum na karbi masu kyakkyawan aiki Allah zai ce ku alhazai mutanen kirkin cikin ku na yaje musu na karbe su nawa ne mutanen banzan cikin ku na ba na ba wa mutan kirki kyautar su ku mutanen kirki na ba ku kyautar mutanen banza ku kama hannu da aljanna shi kenan kowa ya zama na Allah haka za a faɗa a wajen asa Allah zai ce da alhazai wa yukatibul hujjaja ni shi haka ne ga alhazai wa qabiltul muhsinina minkum masu kirkin cikin ku masu kyautan cikin ku na karbe su ni ubangiji wa wa'aful musiina na ba da masu laifin kuma lil mutin daga mutanen kirkin ku ko mutanen kirki ku dau mutan banza din ma din na ba ku a tafi aljanna din na yaji tabaraka wa ta'ala Allah ya tabu dan annabi sallallahu alaihi wasallam abitu ku sauka daga arfa magafuran lakum na gafarta muku wa tabi'atukum kamar an ce to Allah mun yi abubuwa muka gudo wa'annan abubuwan da muka yi ko sai Allah ya ce tabi'atukum duk abin da ake bin ku da shi din nan laifin bukan nan ba shi kan nan naku min kaza ini zan biya ta a taska ta ku dinna ni ne wallahi kaba'in samawati wal ardi banki na zan biya in ji ubangiji zan biya ta min kaza ini daga taska ta banki na la min masanatukum ba ke ta aikin kuma zan yi ba ba ka san an ce mutum ya zo da kyakkyawan aiki ya yi laifi kyakkyawan aiki za a dinga yi ba ko wai banda na alhaji banda na alhaji وهذا wannan dalilin dalili ne ala anna sa'atul ijabati cewa lokacin karba addu'a ko mutum bai san lokacin karba addu'a bai tashi tun daga karfe uku zuwa karfe biyar ya addu'a a wannan lokacin lokacin sa shine lokacin karba addu'a fi kulli lailatin a cikin kowanne dare huwa fi akhiril layli lokacin karban addu'a yana a karshen dare fali haza sabida haka ne yargabu ake ka ayin an yakuna al-abdu bawa ya zamanto amaluhu aikinsa billahi cikin dare ne kuma yu akiruhu ya jinkirta lamarin aikin nasa ila juz'il akiri zuwa wato yanki na karshe din nan minhu na cikin dare ya kulu sufiyatu sufaye suna cewa kunna jaman ka zama tauraro fa in ka zama tauraro wai ma'ana ka zama tun daga isha kai ta bautawa Allah da daddare har asuba ku zama tauraro kenan tauraro in ya fito tun da magariba sai ya shege tashi daga aiki sai asuba shi tauraro daren gaba ɗaya yake aiki in ya fito tun magariba tauraro zai zauna sai asuba zai tashi da asuba ta za ga tauraro yana faduwa ya tashi daga aiki to wayan za ka iya kalmar tauraro tun ƙarfe sha biyun ka zauna sai sai asuba ai da yawa bayan Allah da alwalar isha ita suke sallah asuba da ita da yawan su akwai su alwalar isha ita suke sallah asuba da ita kaga wayannan ya sunan su taurari kenan kun na jima ka zama tauraro fa in lam tastati idan ba haka ke zama tauraro ba kun kamaran ka zama wata shi wata bawan Allah daren yake raba biyu idan jinjiri ne sai ya dinga fitowa tun magariba sai ya faɗi tsakiyar dare sai ya raba daren biyu ya faɗi haka zai kai haka zai kai haka zai kai har sai ya yi kwana goma sha biyar da magariba zai dinga fitowa yana faɗuwa tsakiyar dare idan ya shiga kwana goma sha biyar ba zai dinga fitowa da magariba ba sai tabbacin sa sai dare ya yi tsakiya sai ya fito kuma sai ya kai asuba shi dare yake raba wata ka dinga lura da wata haka za ka gani idan ya jinjiri ne har zuwa wato karfi ya yi kwana goma sha biyar da da magariba zai dinga fitowa da magariba zai dinga fitowa yana haɗuwa tsakiyar dare idan ko ya shiga kwana goma sha biyar tsakiyar dare zai dinga fitowa yana haɗuwa da asuba don ba za ka iya zama mai aiki irin na sauraro din nan ba to wai ka dinga irin aikin wata ba ka dinga ka raba da ranka biyu kumin laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila wai ka raba da ranka biyu mana kun kamaran to ka zama wata in ba za ka iya wato zama ba za ka iya yin aiki irin na tauraro ba fa illan tasadi idan ba za ka iya ba ka kun shamsun to ka zama rana ka dinga aikin ka da rana da rana da dare duk ayoyi ne na Allah zikar Allah yana karɓar aiki a ciki kar ka je ka ci bacci da daddare kuma da safe lokacin da za ka fita ka nemi arziki da kuma ba za ka iya fita ba kai ba mai aiki ne ko ko dan makaranta ne ba za ka iya zuwa makaranta ba ko kuwa abu amma an kasan duk ba wannan sai kenan lokacin dare ya fi amma in kana aiki da safe ko kana zuwa wajen aiki ko kana zuwa ma'aikatar ka to ita aikin ka da rana lokacin da gama aiki ko yake kafin Allah ka yayi amma an ba wannan kuma kai ka abun ka da dare da safe kuma kai kai baccin ka to in ba ka iya ba ba kun shan ka zama rana ita ko rana tun daga karfe bakwai ta dinga aiki sai maka ruba ita ko ka zama rana shi kenan kun najiman ka zama tauraro kun mutu abdidan ka zama mai ibada allai da kullahu dare dukkansa kama annan najima kamar yadda tauraro ya bi sun laila yana kwana dare kullahu dukkansa tarihin yana tafiya fa illan tasadi in ba ka yi hawa kun kamaran ka zama wata ai ta ta'abbadu ka yi ibada fi kismin min laila a cikin wani yanki na daga dare rabinsa alkamaru wata ya siri fi juz'in yana tafiya ne cikin wani bangare min laila na dare waya yana bakuwa fi juz'in a cikin wani bangare akara wani fa in lam taqdir in baka iya yin ibada da daren ba gaba ɗaya fa kun shamsan to ka zama rana ta abudu din nahari ka dinga yin ibada cikin rana sai Allah ya karba kuma ya ga akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa wanda ya sallar isha a cikin jama'a ya sallar asuba a cikin jama'a shi kenan Allah zai rubuta ya san yana sallah ko bacci yake yi zuwa da wata fa'ida ta samu saragwaye in kai sallar isha a cikin jama'a sai sallar asuba a cikin jama'a shi kenan Allah ya rubuta kwana kai kana yin ibada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani ibada kuma mai daɗi manzo Allah yake wanda ya yi ni yana aiki ka yi ni kana aiki ko da ko ko na ko faskare ko wani aiki dai mai wuya dare yana yi da kalma ka dinga sallar isha kana yin gadi ana yi da sallar isha ka je ka faɗi kan shimfiɗa wannan juyi na gajiya din da ka dinga Allah zai karbuta ma nafila kuma har gajiya waye wai ka ji wannan ma nafila yake yi to da ni da Allah Allah ka kamala ne malam tsakaninsa da bayinsa to in kuma mutum zai iya kuma ya haɗa wayannan to kuma da ibadodin to ya yayi to kullu muhibbi duk masoyi yuhibbul kalwata yana so ya keɓe ya gana bi mahbubi da masoyinsa ko duk masoyi yana so ya ga ya keɓe shi da masoyinsa ka aiko to kuma masoyan Allah ne na ga mutum yake so ya kai tsakar dare cikin duhun dare ya keɓe daga shi sai Allah tabaraka wa ta'ala kullum hibbin dukkan masoyi hibbu yana son alkalwata kebewa bi ma'abuni da masoyinsa suna cewa wa baida'ul laili wato talabin nan na dare duhun nan na dare salawatul kalawati to su ko fagen dare salloli din nan a cikin koye cikin duhun dare ka tashi ko nafila je kai to wai kai su kuwa a fage na dare kenan kana ibnu umar abdullahi dan sayyidina umar ya kasance ya kullu li gulani yana cewa da yaransa hal arsa hal ataharta asuba ta zo maka abdullahi bin umar zai ta sallah zai ta sallah cikin dare sai ya ce da yaron ta kai da kamun ga yanzu asihiru ta yi lokacin sahur yayi lokacin sahur yayi har da karka da sahari ka shiga cikin lokacin sahur idza qala la in yace a har yau gare yana nan da ragowarsa ya qumu yusalli sai ka shiga da sallah wa idza qala la in yace eh asuba ta kusa lokacin sahur yayi jalasa sai Abdullahi bin Umar ya zauna ya astagfirullah ya ta astagfirullah astagfirullah sai da wannan aya wal mustaghfirina bil ashhir masu neman gafara lokacin sahur lokacin asuba to sai kai ya ta azwa yu'awwilu yana fassara hadhihi al-ayata wannan aya shahidallahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أن يا كما دليلي da ya shaidawa masu hankali da malamai cewa shi la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi da fasara shaidan Allah wato Allah ya kafa dalilai nazalat wannan aya ta sauka lamma kanat yahudu yayin da yahuda suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lin nabi sallallahu alaihi wasallam atina ka zo mana bi akbar shahadati da babbar shaidawa bil qur'ani a cikin qur'aninka mun karanta a cikin at-taura za a saukar a cikin qur'aninka wata babbar shaida za a saukar da wata babbar shaida to wace iri ce sai an shahid Allah ta sauka Allah tabaraka wa ta'ala kale yace shahid Allah Allah bayyana ya bayyana li kalkihi ga halittansa bidalaidi wato da hujjoji wal ayati da ayoyi annahu shi ubangiji la ilaha illa huwa la ma'budu ba abun bauta a cikin wujud a cikin wato samuwa da hakkin da gaskiya suwa sai ba shi ba yanzu Adamu da yazo ta shi annabin waye ba Allah ba Nuhu da yazo ba Musa da yazo ba har zuwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa annaba dubu ɗari dubu ashirin da dubu hudu to inda da wani Allah ne yasa shi nasa annabin bai zo ba namu Allah da ya fike shi ya kasa aiko nasa ta ƙarya ne ba shi kenan zuwan annaba kaɗai kowanne ya zo Allah ya aiko shi shi ya tabbatar mana da Allah shi kaɗai ne dan da da wani Allah da ya aiko nasa ba wani wanda ya taɓa ruwan mana yake shi ɗan aikan wani Allah ne ba Allah Annabi Muhammadu ba babu wannan kuma kira wasu da zai faɗi wannan ba ba wanda ya zo a shi haka ni ba wani Allah ɗin kenan ba Allah tabaraka wa ta'ala ba to kuma duk abin da ka ga yanzu ka je supermarket za ka sai wani abu sai sai ka zuwa ga wani lebin ina ne kuma rediyo za ka shaya ga lebin ina ne Japan ne ne ko ka ina ne to mu yanzu lebin waye waye ya kera mu waye halice mu Allah tabaraka wa ta'ala to ka gani ko duk in ka ga sana'a lalle akwai wanda ya yi ta to kaga shi Allah ya bayyana ya nuna kowa da kowa la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai shi tabaraka wa ta'ala wa shahida al mala'ika wa shahida bi zalika al mala'ikatu mala'iku ma sun shaida da wannan shine Allah yace wal mala'ikatu su kuma mala'iku su sun shaida ba wani ubangiji sai Allah shahidu sun shaida bil ikrar da tabbatarwa wa ulul ilmi malamai ma sun shaida ga wannan shahidu aidan malamai ma sun shaida bil ikrar da tabbatarwa ulul ilmi malamai a nan wajen ana nufi min al anbiya ina daga annabawa wal mu'mina da mu'minai bil itiqad su sun kudurce a zuciyar lazu sun fada a baki Aiman, Allah shine mai tsayawa bi tadbirul masnu'ati wato da shishirya wato da shishirya wato halittansa da haka nan ma ga wani rikici ce aka yi ƙa'iman bilkisu Allah shi ne da tsayawa domin irin wancan fasara sai ka ce nan kuma ya tashi da yake kan to tun da an ce ƙa'iman bilkisu ko Allah shi ne mai tsayawa da shiryawa halinsa to in lugar za ka bi in giramar lugar za ka bi to nan kuma ya tashi kerere ka ce kan zaune nan ya tashi kerere to ya aka yi ne ya za a ci ka gani kawai Allah shi ne mai tsayawa ka'iman Allah ne shi ne mai tsayawa bi tadbirin masunu'ati ba tsayawa irin tamu da muka sani ba tabaraka wa ta'ala shine mai tsayawa da jijjiya na murmuran bayansa masnu'atihi wato halittansa hala kauni halin kasancewa Allah ka'iman yana tsaye bi tadbiri masnu'atihi da wato jijjiya wato halittansa kaga bai taba zama ba kenan wajen jijjiya amma ba zama irin tsayawa da muka sani ba Allah ya tsaya bil qisd bil adali da adalci la ilaha illa huwa ba wani ubangiji sai Allah kan rarrabu ya ne ta shi ta'kid dan ta'kidi al'azizu Allah shi ne mabuwayi fi mulki a cikin mulkinsa ba wani wanda ya fi ƙarfinsa ba wanda ya rinjaye shi alhakima Allah shi ne gwani fi sun yi cikin aikinsa tabaraka wa ta'ala duk abin da haka Allah ya akwai hikima a ciki إن الدين عند الله Allahi islam inna dina addini almardiya ya dace inda tsaya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-islam shine addinin musulunci a shar'u shine wannan shari'a al-mabus bihi rusulu da Allah ya aiko ma'aika da ita almabaliyu wanda aka kini wannan shari'a ala tauhid abu sa kadai ta Allah ba kowa sai Allah al islamu musulunci huwa dinullah shine dinin Allah al murtada ya dace ya kafa kalki ga halittan Allah duka min awwalid dahari tun daga farkon zamani ila akhiri dahari zuwa ƙarshen zamani wa in ikhtalafu ko annaba nan sun sassafa fi ba aga anwa ibada cikin ba'arin ibadodi za ka ga ibadar wannan annabi ba ita ce ibadar wannan ba lokacin ibadar wannan ba ita ce lokacin ibadar wannan ba amma ba ka ita ba ku dukkan annabawa sun haɗu alal imani a bisa imani billahi da Allah wa da shi kadai me wannan ta'zimullahi girmama Allah tabaraka wa ta'ala wa shafaqat da tausayi ala tarki a bisa halittan Allah inna dina addini inda Allah wajen Allah al-islam shine musulunci rawawa idun wa'il yayi riwaya hadisi tabi'i ne an Abdullahi bin Mas'ud shi ko ya ga Abdullahi bin Mas'ud ya karɓa daga Abdullahi bin Mas'ud jami'i wato karatunsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي أمس الله توك عليه قال يا شيخ من قرأ شهد الله وان يكلم وانا آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وان يكلم وانا آية داجو yace wa ana astaudiyu hadhihi shahadata Allah na baka ajiyar wannan shaida na ajiye ta a wajenka astaudiyu hadhihi shahadata na ajiye wannan shaida wa indaka a wajenka Allah fahiya li wannan shaida wa ta zama mun wadi'atun ajiya indaka a wajenka ya rabu ya ubangiji to duk wanda ya faɗi wannan idan ya zo ranar tashin kiyama yunada za a yi kira yawmal kiyama ranar tashin kiyama fa yaqulu rabbu sai Allah ya ce inna li abdi indi bawa na wani ina wani dan wani ya ce ubangiji gani sai Allah ya gaya ga halitta wannan bawan nawa wato wannan bawan nawa yana da ahadan alkawari wa ana ahaqqu man wafa bi ni ne wanda ya fi cancanta in cika alkawari Allah adkiluhu aljannata ku shigar da shi aljanna sai dukul janna sai shiga aljanna wai duk a faɗi wannan شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإلى العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن نستودع هذه الشهادة عندك فهي لنا وديعة عندك يا ربي فأجي من أن يا أبنجي كم هي الآن حوصا ko bai iya bai ce Allah shaidan nan da bata cikin Qur'ani na yi ta ita na baka ajiya ka ubangiji shi kenan Allah ya karba tabaraka wa ta'ala to wanda ya haka Allah zai faɗa masa haka tabaraka wa ta'ala والله تبارك وتعالى زي باش الجنة قال غالب بن قحطانا مالا غالب دان قحطانا تابعي تابعي ne shi malan galibu dan qahdana tabi'i tabi'i ne yace kuntu musafiran na zaman to matafi wa nazaltu inda al-a'mashi sai na je na sauko don malamin hadisi din nan tabi'i al-amalan a'mashi malamin hadisi ne sosai malan a'mashi sai na sauko wajen malan a'mashi falan ma ja a wakatin sahabi shi ke nan muka kwana da lokacin asuba ta yi sai na ji malam a masu salitu sai na ji shi yi rafi da hajji al'ayyar a kawai mai wannan a shaidan Allah annahu la ilaha illa wa wal malaika tolil li muharriman bi la ilaha illa wa al-azim al-hakim inna dina inda Allah islam na ji malam a mashi yana kawai mai kata shi wannan malami ya rafi da hajji al'ayyar na mai wannan aya wa ya kulu yana cewa wahiya wasi'atun Allah na baka na bada ajiya li wannan Allah wahiya wannan magana wadi'atun ajiya ce li gare ni indaka a wajenka ya rabbi ya ubangiji fa qultu shi wannan malami shi wannan malami galibu dan kahadana sai yake fa qultu sai nace fa la tahu shay'u inda ka ji malamin hadisin da yana fadar wannan karatu wannan hadisi ya zo mana ya ji wata magana daga manzon Allah fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya wa kuntu azamtu ni fa da na yi niyyar tafiya ala safari a bisa tafiya hatta anna matayi har kayan tafiyar kawa da haba ya tafi ma alƙafi tare da kararka kayan tafiyar ta an tafi kamar yanzu da ake kaza a kai kaya Legas ka zo ka auna kaya ka fi Legas din kai ko kana jira gobe da sassafe ka wata mota to shi ya haka ya riga ya auna kayan ka kuma ya ji wannan gashi yana so ya ji wannan fa'ida ana ma sallar subuha yayin da malam a amashi ya sallah asuba kullu lahu sai na ce da mala a amashu sami ita ka na ce ka suka rubu hadil ayata kana maimaita wannan aya ba hal balaga ka shay'un fiha wani abu ya rike ka a cikin ta kaji an kaji an karbo ma hadisin annabi ya faɗi wani abu a cikin ta ne Ala sai malam a amashu yace la ukbiruka ba zan gaya ma ba hatta ku kima iddi sanatan kana da sai ka zauna shekara guda anan subhanallah sai kai shekara anan sannan za mu gaya ma karatu kaji lokacin da su da wuya an gode Allah malam yanzu sai ka zauna a nan wajen mu shekara guda shi ba wai ya auna kayan ka gaba ɗaya sun tafi ala sai yace sai shi kan kafada ne yace uktu hada yau to malam rubuta yau rubuta hijira rubuta yau kwanan wata kaza rana kaza kwanan wata kaza al yawmal kullaniya yau ranar kaza ce kwanan wata kaza rubuta ta mina sanati shekara ta kaza wa ana bi bazi ka zan zauna a kofar ɗakin ka dinna hatta tambata sanati sai ai shekara sai sai yau ta zabe ya manta da wa'incan kaya sun tafi shi kenan haka ya zauna yana so ya ji hadisi guda ɗaya yanda ake girmama ilimi yana so ya ji karatu kalan ma tambata sanatu yayin da shekarar nan ta cika shi kenan ya ce to yanzu kan shekara ta cika to zo ka ji yanda abin yake zo ka ji akbarahu sai ya bashi labari hadisa wa'ili yace haddathana wa'ili wa'ili ya bani labari hadha an ali ibn mas'ud shi ko abdullahi ibn mas'ud sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari anna man qara'a hadhihi al-ayata shi kuma yace manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta wannan aya shahida Allah hadi zuwa inna dina inda Allah al-islam waja al-ayatan ya tawadi'atan ajiya inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya a yawmal qiyamati zai zo ranar tashin kiyama wallahu yunadi Allah zai kira shi ala rubutul ashhad akan halitta bi gaba da to ga irin karatun mu an ce Allah zai kira ka akan halitta ma'ana ka daura ka ne akan halitta fara ni wannan mutashabi su Allah ya gyara karatu da Allah ya ce al-rahman al-ashid fawati ayi dare dare to yanzu ga awai Allah zai kira ka akan halitta kan halitta zai ka daura kai ka tako ka kan halitta wani irin gwaranci ne wannan ne fasara karatu irin wannan Allah zai kirawo ka a kan halitta gaba ɗaya, Allah ya faɗa duk halitta na ji, ya ce inna laka in ji ahadan kai bawa na kana da alkawari a wajena, wa ana a haƙo ni na fi cancanta ni na fi cancanta man wa fadil ahad wanda zai cika da alkawari, fa dukulul jannata ga aljannatin ta muka je ka shiga. To, wa maktalafa allazina وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيان بينهم وما اختلف بس تسعى بابا سواء الذين أوتوا الكتاب وإن أكبر في الكتاب اليهود والنصارى سنة يهود النصارى بس تسعى بابا في الدين أتكين الدين بأن وحد بعضهم بعض في أين تألا وكفر بعضهم بعض في كافر فيه. إلا من بعد ما جاءهم العلم سيبان إلم يازو مسجد التوحيد كفر تألا بغيان دنزارين في حسدا دن حسدا من الكاذبين الكافرين حسدا شكرة الله وأنم بينهم تكاننسوا ومن يكفر ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب wanda ya kama ce da ayatin Allah da ayoyin Allah fa inna Allah ubangiji sari'ul hisab ne gaggawan hisabi ne almujazat ne gaggawan ramuwa ne da mu gare shi takawa ne gare shi فإن هاجوك fa qul aslamu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa in hajjuka idan ka samaka wato suke wato rigima da kai suke jayayya da kai alkufaru kafiran nan ka san dama tawagan nasara na jira ta zo suke ta jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sura gaba ɗaya akan wannan rigima ta sauka fa in ha tuka to in suka suna rigima da kai ya rasulullahi cikin lamarin isa ka ga ya musu gaskiya sun ji karɓa ya muhammadu idan suka yi daya da kai na cikin addini fa kulga ya musu azlamtu ni dai muhammadu na miƙa wuya na ni da jama'a ta wajiyar fuska ta ai duk gaba ɗaya na gaba ki da ake nufi billahi ga Allah in qattu na mi na miƙa lahu gare shi ana ni wato na mi ku ga Allah tabaraka wa ta'ala na jayi ga Allah ni gaba ki kana da wanda ya bi ni wa man ittaba'ani ga wanda ya bi ni وكل الذين أوتوا الكتاب والذين أسلمتم وقلت يا محمد للذين أوتوا الكتاب كيهود نصارى فينا وأن أكبر للتاج فينا والأمين يا وكافر الله ربا وأن بسيا كراتو سنيا ربطو بالنبع العرب العربا أسلمتم كي أسلموا كمسلمتا فإن أسلموا فقد اهتدوا أنت كمسلم تشيكنا فقد اهتدوا من الضلال تنشل يدك فكان وإن تولوا فإنما عليك البلاء سك دعوة وسك جوية عن الإسلام قبل المسلمين فإنما عليك البلاء وكي يا رسول الله إسوات أكنك كوي قال لي أكنك يا رسول الله لا دنك إسرينا كنك وان جيك الأسوشي جاو وان جيك الأسوشي جاو كما سيبا ناك أسوشي يا رسول الله فإنما عليك البلاغ وتوجي سروات كاك كوي لا دنك إنا قريك يا رسول الله التبليغ إسروا والله والله بسيء بالعباد ubangiji kabiru masani ne bil ibadi da bayan sa fa ijabihin zai saka musu bi amalihin da da ayyukansu wa hada wannan qabla al amr bil qital tun gabanin horo da yaki tazo da horo da yaki yazo sai aka shafa wannan aya إن الذين يكفرون بآيات الله wa yaqtuluna والنبيين بغير حق innal ladina kaga wannan da yaquluna suka kawo shi da ayatul lahi da ayoyin Allah wa yaqtuluna suke kashe suke kakkashe annabi ila annaba Allah da gairi hakin ba da gaskiya ba to yanzu ne annabi zai iya tantance kita ai ba wata gaskiya da annabi zai tantance kita da shi ko to Allah dai Allah adali ne wai sun kashe annabawa na ba tare da annabawan nan sun yi wani laifi ba to kuma annabi zai laifi da gairi hakin ba da tantance ba zulma a ashe dan zalunci suka kashe annabawan Allah kenan wa yaqtuluna allazina kuma suke kakkashe wa'anda yamuruna bil qisti suke horo da adalci minan nasu daga mutane humul yahudu sun yahuda ruya an rawaito annahu su yahuda kutidu sun kashe salasa wa arba'ina nabiyya rana ɗaya suka kashe annabi arba'in da uku inna lillahi inna ilaihi raji'un annabi arba'in da uku fa ku gani rana ɗaya aka kashe tabaraka wa ta'ala kuma annabawan Allah fana haru mi'atun wa sab'una sai malamai ɗari da saba'in min ubadihin daga masu ibada su masu zuhudu suka tashi suka ce yanzu ku ku rasa ma wanda za ku tsokano Allah da kashe sai annabi ku kashe annabi suka ce au ko su ba a gama da su fakatalu sai zai kashe ɗari da saba'in din nan ga arba'in da uku kuma min yau ne a rana ɗaya duk bani Isra'ila suka yi wannan sannan Allah da akuri rana ya kaji aka yi wannan to inda suka yi wannan babbar shirin a alihun ka sanar da su bi azabin alimun da azaba muhliman abun sawa da tafi wa zikirul bisharati wai da Allah ya ce a yi musu bishara guna a nan ta hakumun gaɗe ne Allah ya yi musu ta hakumun bikin gaɗe ne Allah ya yi musu wanda ya kashe annabi wata bishara za a yi masa ai sai a rusa ma kuwa kawai أولئك الذين أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا ولكن أولئك وإن لم تكن وإن أيك أيك الذين هدفت أعمالهم سنة عند أيك سكوم التقاشي بدل التقاشي ما عملوا أبن تسك أيك تامين خير النعل خيري كسب كسب كمان سكك وصلت رحم الزواج وصادة من تأتيها قاشي في الدنيا عن الدنيا ولكن في الآخرة فلا أتداد باك رجع بهذه إتد عدم شفع عدم بتسك شرفي با وما لهم من ba ناصر su da maliki wanda za su kare musu azabar Allah min al'azabi daga azabar Allah ai ba su da mataimaka ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤردون alam tara ba kai duba bane ilimin ka bai kike bane ilal ladina izuwa innan da hutu aka ba su nasiban dan wani rabo min alkitabi daga littafin sa a taura sababu nuzul hadhihi alayati sababun saukar wannan aya annahu da na shaktani mutane guda biyu ne suka yi zina mace da namiji minal yahud daga yahuda wa hum min ashrabi amma manya ne daga cikin yahudawa وكان في التوراة أبن ديك يتكين أترى إلى القرآن يهوكم الرجل أجرجي بيسو ولكنهم سيديسو يهود حرفوا سيسك تنجاشي سيسك جرشي تاشي وبدلوا سيسك تنجاشي فإن فإن إذا زنا شريك إذا متم بضيزنا أتكين سجلدوا هسم غلالا وإذا زنا حقين إن أمنوا لا تنجتيزنا حرجموا سيسك جيشي فلما زنا هذان الشخصان يعني دو إن متاني بداية سيسك يزنا من يأنا وهما من أشراكهم من يمن ينسلين kalu sai suka ce nan shi ilan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajen wancan annabi shi da yana da sauki to lina gida inda hu rukhsatan ko ma samu sauki a wajensa kada ma aka bu da suka wato ga manzon Allah alkabar labari kala sai manzon Allah yace kitabullahi rajul ai duk wani littafi da ya sauka daga Allah ba ji fa Allah yace ba wani sauki daga Allah ya zo kalula suka ce ba haka ne magana ba baka faɗi gaskiya ba jurta kayi zalunci ya abar kasuma uzulillahi ya baban alkasim kayi zalunci alaina a gare mu la yajibu alaina rajul mu ba a wajen ka mana jifa ba kana sai yace yajibu rajul an wajen ka muku jifa ar rajul jifa fi kitabullah a cikin littafin Allah wa fi taurati a taura ma haka ne a cikin taura su ku zo da a taura ku karanta mu kalu sai suka ce a taurata a taura ne ta fi har da mu ba jifa a cikin sa manzo Allah yake to aje a zo da ita fa aka wuce taurati sai suka zo da a taura fasara abdullahi bin suriya babban malamin sa abdullahi dan suriya shine ne karanta a taura a gaban annabi ya karau yana karanta a taura hatta balaga ayatul rajm da yazo ayat jifa din sai ya dora dan yatsan sa akai sai ya shige وضع إتباعه سيدون أن يفرس على كلمة الرجل أكن كلمة جيفة وقرأ ما بعد حياة الله كي كرن تقبلت وعبد الله بن سلام شكوا تقبلنا النام بيهود في مسلم وجن النبي عبد الله بن سلام حاضر ينابوني وهو يحفظ التوراة يحفظ في التوراة ما sai ya tashi ya je murɗe hannun malamin ya ɗaga hannunsa ya ɗaga ɗanya sannan naka ala kalimatu rabbi ya to karanta ta shi nan aka ji kuma ga gaskiya ta mutu wa qara'a malamin ya karanta ma ba ha to sai ya murɗe hannunsa wa huwa yahfazu tawrat ya karanta a tawrat kada fa ya kawai ya dauke hannun wannan malami wa qara ayatul rajul ya karanta manzon Allah ayat nan da jiba fara jama fara jama guban nabi don Allah yake aje aje su ya ka jefe su فنزلت فيه هذه الآية في وانا آية تسوكا ألم ترى بك يتبا من إلى الذين أوتوا نصيبا الله يجبا من ذل الأغاري وإنك إما ماكي محمد أيا يجبا لك أقبل سماعك وإما ماكي من أقبل مثلا أنت نبا فحظ له من الكتاب تقل لساتي التوراة التوراة يدعون أنا كرس إلى كتاب الله إذا كتاب الله لي حكما bainahum dan yi hukunci tsakanin su thumma yatawalla sannan suke ba da baya fariqun fariqun jama'a minhum daga cikin su yatawalla suke ba da baya wa hum mu'riduna suna kau da kai an kabuli hukumihi daga karban hukuncin sa ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة wanda ya jawo suke wannan mummunan aiki ne abin da ya jawo musu bi annahu dan cewa su kazo sun ce lan tamassana naru wutar jahannama ba ta shafe mu ba illa ayyaman sai yan kwanaki ma'aduda ce kididdigazu zalika dalilin wannan koyar bi an bi annahu abin da ya ja musu wannan zannin cewa su magaruru da ababen ruda ne bi a kazi bihin da karerayin su annahu su yahudawa wai wato karerayin da ya zo a cikin su wai dan ya dukulu nara wai ba su ga wuta ba au ko ku a'a za su shiga wutan in da ka zuwa in sun shiga wutan ma ya ki muna a yamin yan kwanaki za ku zauna ba a duda su yanki daga wu kwana arba'in kawai za su yi a jahannama wato kwanakin da iyayen suka bauta dan maraki li'annahum me ya ja musu wannan ko me suka za su shiga wuta ba abdullahi wai dan su yayan Allah ne a billahi wa anifahu su masoyan Allah ne muddata ibadati abaihim al-idla kwana arba'in kawai za su yi wato gwargwadon abin da iyayen suka bauta dan maraki wa garrahum ya ruɗe su fi dini cikin addinin su mata ne yaftaruna abin da suke karawa Allah iftarar ashiya'a sun kage abubuwa ru'asa'uhum shugabannin sun kage abubuwa ikhtalaquha sun kage ta lahun gare su ne suka kaga akaziba karerai wa aka kadu tilkal akaziba suka yadda da wannan karerai suka kudurce ta fadallu sai suka face bi hada ita hatta na su kitaballahi har suka manta littafin Allah tabaraka wa ta'ala وهذا wannan magana wa inna zana fil yahudi ko da a cikin yahuda ya sauka fa ya tanawalu kaseeran min almuslimin ya haukan tibi daga musulmin wannan zamani ma wannan annabi muhammad la budda lil muslimi lallai ba makawa ga musulmin raja'in ya dinga kaunar gafara Allah wa ko kuma ya dinga jin tsoron azaba Allah kai ya amincewa wato rahama kawai ya dinga ganin shi ba za a yi maka ba kan musulmin da ya wannan musulmi ya dinga kaunar rahamar Allah wa kauki ya dinga jin tsoron azabar Allah wa raja'u kaunar rahama Allah ma ƙara na hu amalun in ana ga mutum yana aikin alkhairi yana cewa ni dan aljanna ne insha Allah to an san ai ba da awaye ba ko ai yana yin aikin aljanna duka ko wannan ba za a ce ba makaryaci ba ya dinga a daina aikin alherin kuma yana cewa ni dan aljanna ne to wannan yayi kyau wa illa in ku aka yana ni dan aljanna ne amma ba aiki fa gururun wannan ruɗi ne ba ba ba raja'u bane al-insanu dan adam ya amalu yana yin aiki wai yusilu amalahu yana kyautata aikin sa wayar su kuma yana kauna min Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala rahmati da rahama Allah waya kafu yana jin tsoro li suya amali da muna na aikin sa fa yakunu ala tariqin mustaqim ya zama yana hanya madaidaiciya kenan yana cikin tsoro da amincewa tsoro da amincewa ma dama alkauku muddin tsoro wanda jawo da kauna ya tanaza ali suna kokoye kokoye ala kalbi abu kazu ta dan adam ɗaya bai ja ɗaya ba yana nan kan alheri yana hanya muka kima kenan wa idza hana ajluhu to kaka ji tsoro idan ma mutuwar ka ta zo kana cikin tsoro da da kauna din nan idan mutuwa ta zo yugallibu janibar raja'i Allah zai rinjaye ma ta wajen kauna sai ka mutu kana wa Allah kyakkyawan zato a wannan lokaci shine ma'ana katimatu sa'adatu din li hadisi saboda hadisin ana inda zanna abdi ni ina nan wajen zaton bawa na fa ya zunna bi ma ta ya zace ni cikin abin da yaso to wannan sai wajen mutuwa da taru sai Allah ya sa kauna ta linjaya wa man idda'a duk wanda ya da'awa annahu yarjullaha yana kauna Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa yasrufu amal alkhairi amma ya ba aikin alheri fa huwa magaruru rudabbe ne wannan wa hadha laysa raja'un wannan ba kauna sunansa ba inna ma huwa umniyatu wannan wato gurce-gurce ne kawai wa garrahum Allah yace ya ruɗe su fi dinin cikin addinin su ma kanu yaftaruna abinda suke karan ƙaryarsa kanu ya kuluna su yahuda sun suka sai suna cewa na hannu min zuriyati ibrahim ai mu yayin annabi ibrahim ne wa ibrahim kalilullahi annabi ibrahim ko badadin Allah ne wa na hannu min zuriyati uzairu kuma har yau mu ɗayan uzairu ne wa uzairu ibnullahi uzairu ka dan Allah ne a uzubillahi kaga ashe na hannu abu na'ullahi mun ayan Allah ne wa ahibba'u mun gaji mu ayan Allah ne ta wajen Uzairu mun gaji mu masoyan Allah ne ta wajen Ibrahimu idan to in muka haɗa wayannan guda biyu layi mutum ashe ba zai yi ba anna na nakulu min ahadin nar ba za mu zama ƴan wuta ba abada al insanu ai ko dan adam la yu'azzibu abna'ahu ba zai azautar da ƴaƴansa ba wala yu'azzibu ayyuka'ahu ba zai azautar da masoyansa ba wa ala gururun wannan ruɗi jamin sun da gare su wa fir'aun kagere kama an na zuwa ma al-yahudi kamar yadda shugabannin yahudawa iftarau suka kagi a kazi ba karerai ta allaka biha suka yarda da wannan karerai amatul yahudi wato talakawan yahuda jama'an yahuda manya manyan su suka kago wannan kairai mabiya kuma shikenan sai bi sun ji abin da manya suka faɗa hatta zallu an mabiyan suka bace da shugabannin to fa kazalika haka ya faru kasirun tili min ru'asa'il muslimina akwai shugabannin musulmi tili iftarau sun kage akabi ba karerai garru suka rutu biha da ita jama'atan jama'u min almuslimin daga musulmi hatta dallu tariqa har suka fashe wa hanya to su ma irin wannan ta samu musulmi yirwa an rawaito anna abdan wani bawa da kalan nari ya shiga wuta kuma kasa ji ya zauna a cikin wutan mutakan zamani fasumi a sautu sai aka ji sauki a cikin wutan nan ba a san kuma bawan Allah ne gashi a cikin wutan nan ba yana ta cikin wutarsa sai mala'ikun da suke azaba suka ji wani sauki a cikin wuta yana cewa ya hannan ya mannan ya Allah ya hannan ya mai san bayinsa ya mannan ya mai baiwa da bayinsa ya zan jalali wa ikram ya mai girma ya mai daukaka alatul mala'ika sai malamai mala'iku suka ce hadhihi al-kalimatu fi auta kuma yau hannan mannan auta wannan wannan karatu kuma auta ya rabbi ya ubangiji baka ji bane Allah sai Ubangiji yake akar su sahibuwa a je a nemo mai fatarta a fito min da shi. A je a nemo mai fatarta a fito da shi. Fa aka razu aka zo aka nemo shi aka fito da shi wa auqafu bayna yaday Allah. Aka zo aka tsayar da shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa qad suwata yayi bakin kirin wa aka raka ya gone hatta fara fahaman ai ya zama bakin gawayi. Fa asaba wa lafu Allah ya ce kai ne ya faɗa shi to bari mu kare ma awwa awwaje koko mala'iku sun rafkana ne. Sai Allah ya ƙara auna aikinsa. Zai sau biyu ثانية النبي فاستحق النار كيف جاء شيطان مسلم يتغشي باو نعيك الهيل فقال جاء الله يجدو أشم هذا لنت سملائكو تكذو سوء أميدشي كم مسلم إلى النار أميدشي فرجعوا به سملائكو تكذو أميدشي إلى النار إذوا أوتا وهو يلتفت كيف شينا كوي وينا كوي ويو الله كما يندي ذاتي دا الله يلتفت ينا ويو مينا دامو شمالا دعبو قال الرب للملائكة sai Allah yake da malaiku rutu na ga yana to ya dawo min da shi ko yana da wata magana ne da ku da shi faraddu sai aka dawo da wannan ba kana sai Allah ya ce masa lima tarsabi ilayya dan ne kake wayowa kake kallo na ala rabbi ya ubangiji a sai suka na saba ma wa ana lan yanka tira dai amma duk da haka kauna ka da kai ba sai yanke za ninka da gari wa hasanta ni kai min hisabi wasaujabtu nara na cancanci wuta wadan yanka tira dai duk da haka kauna ka da kai ba sai yanke ba a wutan manna ya hannan ya manna wa adkalta lin nara ka shigar da ni wuta wadan yanka tira dai kauna ta ta kai bata yanke ba wa auƙarta ni kake adawo da ni gaban ka ka kuma tsayar da ni bai ne dai ka walan yan kasira jayi kauna ta ta kai bata yanke ba ubangiji wa amarta birati kake a kuma koma da ni amma duk ila al'ana har yau dai nan yan kasira jayi kauna ta ta kai bata yanke ba ya ubangiji ya rabi fa kana sai Allah ya ce adkhulu aljannata wannan mutanen ne a shigar da su aljanna a shigar da shi aljanna fa adkhulu aljannata zai suka shigar da shi aljanna wai ma'ana ka kaunan mu ta yanke da Allah tabaraka wa ta'ala kar kuma mu sakaci ita cewa ni kan zunubin mu ai ba komai ba kuma wannan shi kenan mu faɗa halaka to fa kai ba fa kai fa idza jama'anahum fi yawmin la rayba fi ta kaka yaya za ka ga lamarin yanda zai zama to idza jama'anahum muka tara su yawmin da rana fi yawmin aya cikin ranar da la rayba la shakka ba ku kwanto bi a cikin wannan rana da go yawmul kiyamati shine ranar tashin kiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la la yuzlamun haka cikawa kullu nafsin kowace rai min ahli kitabu daga ma'abuta littafan nan wa gairihin da wa'in sun jaza aka cika musu sakamako ma kasabar abin da suka tsoro ta amila ta aikata min khairin na alheri wa sharrin da na sharri wa hum ai annas su mutane la yuzlamun ba za a cuce su bi lakasu hasanatu a tauye musu gaggawa au ziyadatu sayyi'atin ko a kala musu mumuna la zulma yawmal qiyamati ba zalunci ranar tashin kiyama Allah ya ce man ya amal misqala dharratin khairan yara wanda aikata ko da ƙwayar zarra na alkhairi zai gani wa man ya amal misqala dharratin sharran yara wanda ya aikata ko da ƙwayar zarra na sharri zai gani qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kun ce ne ya Muhammad fi addu'a Allahumma ya ubangiji tun mu ce ya ubangiji malikal mulki Allah mai bada mulki tutul mulka Allah kai ke bada mulki ga man tasha wanda kaso هذه الآية وأن آية نزلت تاتوك في يوم خندقي أرانا ياكن تتركي ياكن لحظاب كنا ياكن واتو كدر كنا نقول له ده حكي حكا عندما الله يكي وهي مدينة لما اجتمع المشركين عند كافرين سكحتوا من كل جهات تكون بنغري واتوا إلى المدينة سكتوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة من الله وهم عشرة آلاف مقاتل سوجة دبو قومة سكتوا ما يجي دبو قومة hana gugin madinati suke wa madinan manzon Allah kawanye kawanya min kulli janibi ta kowane bangare sun toshe madina haka da rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito bi arba'ati alatin da mutum dubu hudu shi kuma ne ashabi daga sahabbansa wa qala li salmana manzo Allah ya ce da salman al-farisi a shillana ba mu shawara salman bi ra'ayin mun san kai kana gari babba ka zo daga farisa ne ka taba gani irin wannan ta faru man ra'ayu ne ra'ayi ne ne fi haza a cikin wannan قال له سلمان sai سلمان الفارسي ce da manzon Allah a ra'ayu abinda naga za a yi anna asira kan daka mu yi katan lambatu mu hada katan lambatu haular madina ce kewaye madina hatta la ya kadiru haka za su iya ala dukul albaladi baldatu shigo garin ba idza ba kau in suka zauna a bayan ramun wara'ar kandaki bayan ramun la ya kadiru lana ala ke za su yi mana kowa sai a ta harba arke wa inda kallu kandaka in kuka ga sun shiga lamun kuma ka san nawun an haki sai mu kakkashe su a jiki kuma da duwatsu da jifa kuma da takobi ma sai a kashe su ta amar rasul sallallahu alaihi wasallam haka za a yi manzo Allah yake a yi haka kullu asharat rijalin duk mutum goma manzon Allah ya auna musu arba'ina zira'an kamu zo kamu arba'in kamu hannun manzon Allah ne albarka din nan manzo Allah ya dinga aunawa to amma abin mamaki yan wa wai kan dafin nan da sura guda ce da shi a cikin Qur'ani amma kuma an cike shi kuma shine sunna yau ba alhajin da zai je Madina manzon Allah a ce masa ga haramun nan da Annabi da sahabban sa yi kuma dai sani da gashi a cikin Qur'ani ai amma mana shi ai ba sanar Qur'ani amma ba ka gan shi ba to wai kuma wannan wai shine ci gaba to amma haramun nan gashi an cike shi manzon Allah ya dinga aunawa da hannunsa mai albarka sallallahu alaihi in ya auna kamo arba'in sai ce a yabo mutum goma to ga wajen ku sunan za ku haka kamo arba'in mutum goma su haka hatta ya buluga umta asharatu zira'in sai an yi haka kuma kamu goma a ƙasa kamu goma a ƙasa fal muhajiruna bi janibi masu wanda suka yi hijira wajen hakan su daban wal ansaru bi janibi mutanen madina wajen hakan su daban wa ahlul bait yayin gidan annabi bi janibi su wajen hakan su daban fatana ba su ukun nan sai suka yi rigima fi salmana cikin shi wanda ya bada shawara hadal ladhi ja'a bi hadha ra'ayi wanda ya zo da wannan shawara fa qala al muhajiruna sai mutan maka suka ce salman ne na ai salman namu ne li'annahu laysa min ahli madina ta ai ba mu zo ba dan garin nan bane ba ansaru bane to shi ne na muhajiri ne kenan laysa min al ansaru ba ansaru bane wa qala al ansaru mutan madina suka ce salman ne na ai namu ne li'annahu da kala islam al ba nan yazo ya musulunta ba ai madina yazo ya musulunta to wa yidin min ahli madina to an madina ne kenan فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لك سلمان نا أهل البيت سلمان نام لي أن جدام لي كبما نام لي هل يقول حدث سلمان بأهل البيت بعين جدام من الله وهو من الكرسي wai wannan manzo Allah idan ya nuna ma ga mutum ya zo daga ƙasar Farisa amma ya zama ɗan gidan manzon Allah fiji da imaninsa kowa ya yi imani da addinin shi kana zai zama ɗan cikin gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani da imani ne lahika Salmanu ya hatu da Laraba ya zama Balarabe kai ba wai balarabe ba ma ya zama ɗan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani ya ja ma haka faɗa ba dan imani ba da bai samu wannan ba da bal ba wai ya zama balarabe ba ma kawai da ahlul bait ya zama ɗan gidan manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam fasabu sahabbai suka zama ya hafi runa suna yin haka wa salmanu ma ahlul bait salmanu ya tare da ɗan gidan manzo Allah ana ta haka hatta badagu kudiyatan har suka kai wata fa kalfili girmanta kamar giwa la yu'asiru fi hal ma'awin dunduru sai wato dunduru abin haka a baya aiki a cikinsa me ya sunan abin diga diga ba ta yin wato akari a cikinta in an buga diga kai ta nauyi a cikinta fi har ma'awin wato dugogi dunduru sai ba ta aiki a cikinta fa arsala salman sai salman ya aika ila annabi sallallahu alaihi wa manzon Allah fa akbara annabi sai aka ga manzon Allah fa akbara annabi sallallahu alaihi wa ga manzon Allah fa ukbira annabi sai aka ba manzon Allah labari وهو يومئذ النبي والنبي كشي واصل ثلاثة أيام يا أدري فأنا أبو كوشي شي جدا أنا أباكين سبا بغير تعامل بقى بالسكو أنا أبو أكي أنا هكا سبيد كوروغا سنة سنة زوا غري فأنا أبو بقى وندي سيا بل سنتين أبنشي ليلا ونهارا دليلا لنا أيكي كوي أيكي سي حتى أنه نزل في الخندق هل شي من زعل لوكا كان دليل سوكا تكرام من نيا سوكا تكرام من هو يربط الإجارة ينا سوكا تموتي أتكل فمن ذلك هذا الموتي يخامو يكامرا تدوتا يبقى يدوتا to malala dutse ne a goye a cikin cikin sallallahu alaihi wa sallam yana goye da dutse wai dan ne yake goye da wannan dutse alamatan ya a cikin sa qala al ulama malamai suka ce bi ajli shiddati bi saboda tsananin yunwa ta kauyata manzo Allah haka ne dan ya karfafu wa qala sufiyatu malaman su bayan suka ce fa innahu yakafu annabi ya daura wannan dutse ne yana tsoro an ya galiba ruhaniyatu kan ruhi ya yerin jaye shi kenan ya sama kuma ya kashi sallallahu alaihi wasallam ya ruhi ya jaji kuma shi kenan alaji kuma ne ya amsa jikin da kaga Allah ya daura dutse a cikin dan cikin kai wa ruhin karfi fa yajibu anna kar ya kace ya mu sallallahu alaihi wasallam ala kulli halin abu ta kowane hali dai ko ma waye daga shiga cikin din dai da kalla kan daga manzo Allah ya shiga ramu wa akaza al-mihwala manzo Allah ya karbi digar ba'da tawaf ba'da ma tawaffa baya ya alwala wa qabba wudu'ahu ya zuba ruwan alwala ta sai dai alwala aka taru ruwan da yake zuba sannan aka yi aka zuba wa dutsen aka zuba ana hijarata akan dutsen kaga raba sai manzo Allah ya dau diga ya buga dutse fanka sara sulusul jabal sai wato eh cikin ukun dutsen ya karye wato ya karye wa ba'a nurun azimun sai wani haske yayi fal ya haskaku hatta ka anna misbahan kabira kai ka ce babbar fitila ce uki da aka kunna fi baitul muslimin a cikin daki mai duhu duk da fada rana ne amma sai ga sai rana ta zama kamar ne duhu wato yanzu ne aka kunna fitila fa kana sai manzo Allah yace Allahu akbar Allahu akbar wa daraba thaniyatan ya kuma dutsan dukan dutsan na biyu wa thalithatan da na uku fa kana haba'an mansuran sai dutsen nan ya zama kura a bakai dai cewa فقال سلمان في سلمان يكي رأينا عجبا يا رسول الله من جمع ماك كلما ضربك كل وقت انت كده شوانا الجزء جلم اولي تدل دروس رأينا نورا في مجحد شيء عظيما ما يجرما كأن المصباح كي تاتي بسنا شغول إذا أتى سنة ببيت المسلمين وحاكم يدور فقال سيما الله يكي رأيتم ما رأى سلمان كما جماعة كل أبنت سلمان يجني قالوا نعمسك شيء من جني قال سيما الله يكي لما ضربت المرأة marratar tsula yayin da ne duka na farko nazartu ila qural hayrati sai ga shi naga qural hira sai ga shi naga hira iraki din naga hira kuma fakushin su sai aka yi mun bishara bi anna ashabi sahabaina sai yamlikuna sai sun kama iraki ga baki daya da kuma bayan iraki kuma bayan sabbit sai an kama nan wajen kuma wato daga nan kuma har tana kuma asiya duk sai na kama wannan wajen وثانية دني دوكا نبي رأيت بلاد الروم سينا قصاش الروم رأيت القصور الهمرة نبا كتنقلنا الناس جاجاي بأرض الروم يا قصر الروم وبشرت أكي من بشارة بأن أمتي الأمة تملكون ذلك في كام التي قصر الروم غرائع هم تك قصاش يجروا كل في عن كامات غرائع وثالثة دوكا نقول كما نظرت إلى صنعاء يمن نجا كما قبت تفكيها قبات يمن إذا نجا كابتل من يمن صنعاء وكل هذه ستملكها أمتي دع الأمة التي تعمل الدنيا كما دعا قال المنافقون سي منافقين سكا يمنيكم ينا واتو مكو بغوري wato yana faɗaitar da ku yumannikum yana faɗaitar da ku waya da dukun yana alƙawarta muku al'akazi da ƙarerai ya uzu billahi hada allazi yaqruqu wannan mutumin da gashi yana tsoro makiya su gomar ana kewaye garinsa amma yana ta za ku kama rum za ku kama farisa za ku kama yaman ai ya kamu min adai yana tsoron makiyansa hatta ya hajira kandaka har yake haka wannan rami la na kaduru anna burar anna tabarraza gashi ko kashi ba ma iya shiga daji yanzu mu je mu yi sai dai a cikin gida ake yi ba za a iya fita daji ba muna jin tsoron ka abu je mu ai na karuzu idan hajjata insani ko mu je mu biya bukatan mu ma ba za mu biya ba amma ya yi ku ya nemi yana kwadaitar da ku da alkawari da annakum tatamlikuna wai za ku mallaki biladal farisa kasar farisa su ba kawan na duniya na wannan والروم دروم ومدائن لقطعتين كسرى هذه لا سبيل الى ملكها الى ذاك يكامهن بس iya kama na yanzu ba ma ina ku iya kama wannan shike nan fa nazala sai Allah ya saukar da wannan aya kul fa ya muhammadu allahumma ya allah ya allah malikal mulki Allah ba kake ba da mulki ba tuti tuti da kake ba da almulkan mulki nan ka sha'u wanda ka so min kalkika daga cikin halittarka wa tanzu'ul mulka Allah kake kwace mulki mimman ta sha'u da wanda ka so abin mamaki wajen bayarwa sai aka ce ana bayarwa lafiya kala wajen karɓa ka sai an wasa wajen karɓa ku wasa ake yi wajen zuwa kake ɓata mulki mimman ta sha da wanda ka so minu daga cikin su wata izu Allah ba kai kake ɗaukar kaman ta sha wanda ka so ba bi itiyalihil mulka ka bashi mulki wata zillu Allah ba kake tsaka kaman ta sha wanda ka so ba ina zihi ka ɓata mulki minu daga daga wajenka ya duka alkhairi a kudurarka ne alkhairi kudurarka alheri ke duka ubangiji ai alheri bi a hannun ka yake Allah wa sharru da sharru ma dai bi a hannun ka yake kullum min jinjilla innaka ala kulli shay'in qadiru kai ne iko ne akan komai Allah تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل Allah tun litin da laila kai ne cikin da laila kake shigar da dare din nahari a cikin rana الليل dare 12 sa'atan wato awa goma sha biyu ne wannan haru rana kazalika ita ma awa goma sha biyu ne wa fi ba'd al-awqati amma wani lokaci kuma ya akuzu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya riki salatu sa'atin awa uku min al-layl ta dare wa ya Allah fil nahari sai ya ba rana kyauta sai ya zama dare wato awa tara ne ka sai sirrin naharu sai rana ta zama to kamta asharata sa'atan wato awa goma sha biyar ce wallailu dare kuma ya zama to tis a sa'atin awa tara ne kawai wa taratan wani lokaci kuma ya rufu sai abin ya dawo hatta ya ƙara ki dalu har ai daidai dare awa goma ashirin da awa goma sha biyu rana ma awa goma sha biyu waya akuzu salatu sa'atin wani lokaci kuma sai Allah ya rike awa uku minan nahari ta rana fa ya kunu sai sai a ba dare sai dare ya zama to kamsa ashara sa'atin sai ya zama awa goma sha biyar والنهار رانا كما تزمن توكس أساعات أو أسرع الذي يقدر ينزوان بيجي وانا أن يفعل هذا أيكة وانا دو الله بيجي بام وانا ملكي بقادر لإيكوان على أن يملك أمة محمد يملك الأمة أن محمد مدائنا جدا جدين كتنا حما أن يأنجما إنما إن منافق سنو سيرني حما أن يأنجما وصنعاء يملك من ذن الله صنعاء يمن دفاعي تجرى كتاب وتولد النهار الله يجي يشغل درانا في الليل في الدنيا وتخرج الحية الله يجي يفتر دراية من الميت دقا مسجد كالإنسان كما أدى راية كافتر دشي وطير دسنسو راية كافتر دسو من المتفد أدى دقا مني مسجد والبيضة تنسو كما دقا قي مسجد وتخرج الميت الله يجي يفتر دقا مسجد كان نتفت كمان منين كما يفتر دقا كان أدى ميري والبيضة كمان قوان كما يفتر دقا كازان ميري من الحية دقا ميري وترزقه الله يجي أبو كمان تشاء وانتكتو بغير hisabin ba da kididdiga ko sai an yi gaka ba bisan arziki wasu amma yawa Allah ka azurta mu Allahu ubangiji tabaraka wa ta'ala girma da daukaka huwa malikul mulki shine wa mallakin dukkan mulki yuhi yana ba da mulki ne wanda sha ga wanda ya so kai bai sha kuma ta yanda ya so ba sai kaka wa kar waka wannan ya aku ma bashara bihin nabi wannan abin da manzo Allah ya bishara da shi ya aku fatawwaku daulatai ne aka dandake wannan dauloli guda biyu alkabira kai manya manya sunna rum da farisa أما الأولى أما فارسة التي هي دولة فارسة وإذا كانت فارسة وكانت أكبر دولة إذا كان في جرمان دولة أو النظام في العالم أقول يا جماعة حتى موها صحفيت كيرياتا hatta tsarar adama har yau ba wata farisa kuma babu wata farisa kuma ita ce kusan su iran din nan yanzu kuma su gaba ta dai wato na tsallaka teku kuma ba wata farisa yanzu ta zama ta musulmi tsantsa a kan mafi al musulmi na musulmi ne suke hukunci a cikin ta ila yau ina haza har yau ba farisa kuma wa daulatu saniyatu daula ta biyu kuma rum talaba hal muslimuna ita ko musulmai suke ta yashe ta aka ta yashe ta min jami'in musta'amaratiya duk garuruwan da take karkashin ta da musulmi suka kwace fa bakiya daulatin sakiratu yau rum tana nan amma ya karama ita ma kuma abin da ya sa ta kenan sarkinta da sakon manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai da ya sauka daga kan kujerar mulki sannan ya karanta wasiƙan manzon Allah sannan ya sa ta a fuskansa ya sa ta a kansa ya sa ta a kirjinsa kamar yadda a kawo ƙahon zinare aka kawo ƙahon zinare ya soka wasiƙa annabi a ciki ya yimke ta da azurfa ita aje gidan tarihi a aji na yi imani annabi zai zo amma ban zaci da larabe ba ne ban yadda ba larabe ba ne amma zai ga zane da shi ya kawo dukiya mai yawa aka kawo manzo Allah kula da aka zo a gaya sai manzo Allah ya ce ar-rum to shikenan yanzu rum za su urunin ka zama ma'abociyar kafo ba kafo ya sa wasiƙa ta ba wai kaman asar sai ya sa cikin kamar yanzu ba abin da zai taɓa ta kullum man ala karnun duk in kaho ɗaya ya karye na bata karnun sai wani kahon ya kuma tasowa har tashin jama wurin tana nan saboda an gina wasiƙan manzo Allah to kaji ba an gina wa takardar manzo Allah garin ya zauna to ina aka wulakanta takardar manzo shi ko kisra ya ka takardar manzo Allah yake manzo Allah yake mazzaka kitabi mazzaka Allahu mulkahu ya yaga wasiƙa ta Allah ya yaga mulkinsa kai nafaqatun aw nafaqatayn fala farisa busa ɗaya ko busa biyu za a farisa sahabbai aka ce mulki bayansa manzala yake nafkatu sarauta da na abubakar au nafka dairi ko sarauta wanda zai biyo bayan sai na abubakar umar ala farisa zamanin umar kan ba wasu farisa ba zamanin da aka danda ke farisan ba sallallahu alaihi wasallam to duk wanda zai girma manzo Allah ya san gidansa yake girmamawa shi yake duk wanda zai wulakanta manzo Allah ya san gidansa yake wulakantawa fitra ya ga wasiƙarsa ashe daular farisa gaba ɗaya ya ga yau ina farisa sarkin rum ya girma wasiƙa manzo Allah ga Italiya na haya akwai dai suka ma Roma ma anan yake duka baki daya to wai girma manzo Allah ne ya musu haka yake nan ita kuwa rum duk an kakkabce ma garuruwanta duk yau duk an kawo ma ƴan rum din ma Italiya din ma ƴan wata ƴan kaɗan ce sai ƴan kaɗan ce duk gaba ɗaya Allah ya mallaka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mallaka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ila yawmina hadha ita gari ta biyu kuma sanadar musulmuna min jami'in musta amara fi haman za su musulmi duk sun bace garuruwan da suke karkashin ta fa bakiyar daulatin sakilatin yau rufin yar daula ce yar karama wata sallakar musulmi musulmi suka hau alaihim a gare su hatta dakalar daulatul musulmi na har sai da daular musulmi ta shiga fi Europa cikin kasar turai dan har sai da sahabbai suka kai kuma garnata su fen sai da musulmi ya kai har su fen kuma musulmi sun shiga har kasar turai kenan Allah Ubangiji malikul mulki shine mai bada mulki yudil mulka yana bada mulki man ya sha wanda ya ga dama idan radiya anil khalqi idan Allah Allah shi yake bada mulki to yanzu bada mulkin ya zama biyu imma ya ba ku yana son ku mai kyau kenan imma ya ba ku yayi fushi daga ku ya ba ku na azaba to Allah tabaraka wa ta'ala idan radiya anil khalqi in Allah ya yarda da halitta in ba Allah idan aqaquhu idan yan ƙasa suka bi Allah mallaka fihi musajiduna sai ya sa bayin Allah ne masu mulkin nasu sai shi wanda na kasa su zama mutanen kirki arbabar rahamati masu jin kai wa shafaqat da tausayi wa idza asawhu idan yan ƙasa suka tafi Allah mallaka arajilan nasu sai ya kawo kaskantattun mutane su su ne shugabannin nasu wa shiraru wa shirarahum wato mafi sharrin su kama yashiru ilayya hadisu kamar yadda hadisi yake nuna kama ta ku nuna yadda kuke yi walla alaikum haka za a farauta muku qala musa alaihi salam to wannan wato haka magana take wanda sai bi Allah in yan kasa suka bi Allah Allah ya farauta musu ne kyau Allah mun tuba ashe yanzu duk abin da muka gani na mulki halin mu ne sai mu koma ga Allah ba shege shugaban kasa shege kaza ka a kai ne shega idan ne shega in ka mutumin kirki shi ke nan sai Allah ya sauka kuma Allah zai canja ba da wasu da to haka wannan abu yake da yanzu mu ta tuba wajen Allah mu ta tuba mu koma wajen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana domin Allah ya sarauta mana mai kyau karatu nan za mu tsayar da shi karatu yana nan jinjin kamar yadda muka faɗa yanzu gashi wannan sifili guda ɗaya ma ba mu ƙare shi ba sifili kuma guda shida ne mun gode Allah a cikin guda ɗayan nan mun ji abubuwa masu yawa wanda imanin ya ƙara da Qur'ani rikonmu da Qur'ani ya ƙara yawa kuma imanin ya ƙara sabunta dan me saboda mai imani ne yayi idan ka taba abin mai imani sai ka ƙara imani to mun gode wa Allah da Allah ya bamu wannan karatu kuma har yau dai mun ce idan Allah ya bamu lafiya kuma muka dan fita muka je neman shekane ko muka dan dawo muna gari duk alhamdulillah karfe muna gari za mu shiga da tasiri awa ɗaya da rabi da duk alhamdulillah Allah ya da in dai ana gari kuma za mu dinga ci gaba da shi Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya saka wa shehu da alkhairi kuma mun gode wa Allah yau mun yi baki kala kala wanda suka zo wannan makaranta albarkar shehu albarkar wannan tasiri nasa mun gode wa Allah ga malaminmu malam shehu mansur ya zo ga kuma dan uwanmu na Allah wato dan uwanmu na Allah kuma wa garin malam nasu ya zo da kuma yan uwa ma ku yi hakuri da ga su bi ga yan uwa ku yi hakuri da sunan su da mun gode Allah wannan duk girmama Qur'ani girmama jin abin da yake cikin Qur'ani ga dan uwanmu na Allah limamin wannan masallaci da malam Mustafa yanzu kuma Allah ya bashi wani masallaci kato kuma ka gida da komai ya gudu ya bamu amma dai haka muke so karama Qur'ani ce duk gabaki daya to mun gode wa Allah Allah ya bamu albarka Qur'ani Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa mu zama ahalin Qur'ani Allah ya sa ya sauƙaƙe mu ga Qur'ani Allah ya sauƙaƙe Qur'ani gare mu Allah ya bukatocin da bukatocin iyayenmu da malamanmu da shekunanmu da komai Allah ya biya bukatocin mu duka baki daya Allah ya saka wa iyayenmu da shekunanmu da malamu da malamu malamu Allah ya saka musu da alkhairi Allah wanda suke taimakon mu Allah ya saka musu da alkhairi ka biya bukatocin su yan uwa na wurare da suka zo muka yi Ramadana da su Allah ka da su gida lafiya Allah ka biya bukatocin su Allah ka ba mu lafiya ga baki daya Allah ka biya bukatocin su ga baki daya abubuwan da suka rasa Allah ka biya musu ga baki daya da kuma dukkan uwa da suka halarci da mata da maza da wanda suka ko wanda karatu yake kai musu duk Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya biya bukatun Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana ba wai an ba karatu ba kenan amma haka al'ada take da irin Ramadan ya kusa karewa kuma muna kuka dai mu ce mun daure karatu kamar yadda jiya muka halarci daurewar shehu mu da kuma yabo ma ga su idan an ana mun tsaure dai haka kuma za ka ta an daure kuma bayan sallah ya ma duk gari yayi baki duk kuma duniya ta yi baki an ta daure karatu Allah ya ba mu albarkar salatu Allah ya azurta mu Allah ya buɗa mana Allah ya kore mana Allah ya ba mu duk alkhairi ayi fatiha daya kul wallahu goma sha daya salatul fati goma hadiya ga shehu radiyallahu anhu ya tafsir fatiha daya kullu wallahu goma sha daya salatul fati goma ga iyayenmu da kakanninmu da shehunanmu da malumanmu da iyalanmu da abokananmu da muke ta zama da su ɗan su duk sun rasu ɗan su kuma suna nan wani uzuri ya duk sai Allah ya haɗe mu duk gaba ki daya Allah ya haɗe mu cikin ladan duk gaba ki daya Allah ya kiyaye mu da kiyaye wa Qur'ani Allah ya biya bukatun mu albarka Qur'ani albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo da damuwarsa ko bukatocinsa ko ya aiko ko ya yi niyya ma a zuciyarsa Allah ya biya bukatocin mu duk gaba ki da Allah mun sa littafin ka a gaban mu mun sa annabin ka a gaban mu farkar Allah ya biya bukatocin mu duk a biya bukatocin mu ka yarda da mu ka sa imani a cikin zuciyar mu Allah mun gode wannan wata ka kadarta mun bi ka to har in ya fitar ma lokacin da zaka sako abokan nan mu ka sa mu karfin abokan nan namu shekaru kuma Allah mu ci gaba da binka a bayan sallah din ba duk suna daura an ce bayan sallah kuma ya atake su ko an sako su jahuz billahi min shaitanir rajim Allah ka samu karfin su su ci gaba da bin Allah ko ba a cikin azumin ba ma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam barka qur'ani fatiha da zuwa ga sa isra da fatiha goma والله fatiha da salatul fati kuma za mu sa malam shehu ya cika mana albarkarsa kuma zuwan nan da ya girmama mu kuma ba mu ya girmama ba ya girmama tafsirin maulan shehu radiyallahu ta'ala duk masoya sun ji daɗin wannan tafsiri da kuma suna ganin kamar shehu ne ga shi kuma yake fada a wakinsa kuma alhamdulillah duk wanda ya ji da irin wannan hikimomi da wannan karatuka da wannan alkhairai da muka dinga ji a cikin watan ya san lalle ka yanzu wato wanda ya iya harbi ya dauki biyar sai ya dau ya dau bakansa kuma alhamdulillah أنا ما بعرف اليوم الحمد لله آمين آمين آمين آمين آمين آمين من توبة كل كان الله من توبة من توبة لا من توبة مين مين آمين آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين